الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأ القرآن فارتفعوا له وأنسجوا لعلكم ترحمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا يا أيها الذين آمنوا تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهجرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المتهزئين بسم الله الرحمن الرحيم
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي To, Ubangiji ya ce wa kam da yawa min malakin daga cikin jama'ar mala'iku, fi samawati waɗanda suke cikin samman nan na Allah, wa ma akramahum inda Allahi da abubuwan da Ubangiji ya girmama su, amma shafa'atuhum cetonsu la tuguni shay'an ba ta amfanar da komai illa bin ba da an ya zana Allahu sai bayan Ubangiji ya ba da izinin a yi ceton tukuna. Wato duk darajar mala'ika ba zai ceto ba sai Allah ya ce ya yi, duk wani darajar mutum kuma haka ran tashi alkiyama, inda duka kai da san mutum ba za ka cece shi ba sai Ubangiji ya ba da izinin ceton ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tukuna. In manzan Allah ya yi ceto, to kuma daga ciki manya-manyan mutane waɗanda Allah iya yarda da su, Allah na ba su izinin su yi ceto, kamar sa alƙur'ani ma Ubangiji ya ce zai ceci waɗanda suka riƙe shi. zai je da izu izu zai je da sura sura zai je kuma da aya aya har kuma da harafi harafi to yayin da ka ga mutum duk yana wuta har qur'ani ya je ya nemo cetonsa wajen Allah izu sittin ya dawo yace ubangiji ya ce mara to lalle alqur'ani ko raye tare da wannan mutum ko da yaushe yana karanta ka amma abin da kai umarni a yi bai yadda yayi ba abin da kai umarni a bari bai yadda ya bari ba saboda haka wannan mutum ya cancanci azaba sannan alkur'ani ya dawo ya kuma koma wajen ubangiji ya ce ubangiji ya bashi ceton wannan mutumin ya koma da sura sura zai je ya koma da izu izu sannan ya je da aya aya an ce wani har sai ya je da harafi harafi sannan ubangiji ya bada ceton to amma da a ce mutum duk wannan zamani a wuta yake ai gara a ce ba a sa shi a wutar ba Allah ya kiyaye mu to me kace
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى
wala yashwa'una shine fadar ubangiji da yake cewa su masu yin ceto ran tashar kiyama annabawa da waliyai din nan ba sa yin ceton illa liman ba sai wanda ubangiji ya yarje masa yace ya je ya ceton tukuna wa ma'lumu wannan dama sananne ne an halu ta la tujadu minhum ba a samun ceton daga wajen su illa ba da illa bu'dal ba'dal izni fiha sai ubangiji ya ba da izini ya ce su ceton amma annabi baya ceton al'ummarsa ko kuma mala'iku sai ceto ko alkur'ani ya ceto ko waliye su ceto ba sa fara ceton sai ubangiji ya musu izini domin da can da farko su ma ta kansu suke yi an ce akwai lokacin da annabawa su da kansu suke cewa ba za su iya yin magana da ubangiji ba saboda suna tsoro kar ubangiji ya- ya kama su da wani laifi da suka yi lakin ku a cikin su ma akwai wanda bai taba yin laifin ba kamar annabi haya kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an ce tun da suka ba su taba yi wa Allah laifi ba to saboda haka wato ubangiji ya ce ba za su yi ceton ba sai ya ba su izini tukuna innal ladzina la yu'minuna bil akhirati ka sani waɗannan da ba sa imani da ranar tashi alkiyama la yusammuna al mala'ikata su ne suke ambatan mala'iku tasmiyatal unsa wato irin kiran mata suna cewa wai mala'iku mata ne to mala'iku kuwa ba mata bane ubangiji ya halicce su ne kawai haske ne hai su qalu hum banatullahi yayin da suke cewa wai mala'iku ƴaƴa ne mata amma na Allah ne ubangiji ya ce wa malahum bi za bihi min ilmi wannan abu da suke faɗa din nan ba su da sanin su a wani littafi in ya tabi'una ba komai suke bibiya cikin wannan kalma ta cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah ba illa zanna wato sai dai bin son zuciyar zato allazi takhayyaluhu wanda suke riya a zuciyarsu ka gani wa inna zanna dama shi zato kuwa yanda yake la yuguni min alhaqi shay'an baya amfana gaskiya komai saboda haka yanzu in kai ce bari in je ina zaton in ne sallah raka'a goma Allah zai ban lada to in kai raka'a goma Allah ba zai baka ladan ba saboda haka aka ce yanzu in kace ina zaton idan zakata baka je ka tambayi nisabin zakka ba ku dole su taba a kula bashi idan baka tambayi nisabin zakka ba sai ka ce bari in je na ji an ce ayi zakka kowane fan biyar gashi dai a nisabi bi da sisi za a fitar yadda Allah ya ce to sai ka ce kai baka tambaya ba sai ka ce bari in je kowane sule ɗari din nan bari in je in fitar da sule biyar to ka ninka kenan akan nisabin dan kai gwaninta to tun da zato ne ba hakika ka tambaya aka gaya ma ba in ka fitar da sule biyar biyar din a fan biyar din a maimakon da bi da sisi ne to Allah ya ce bai karbi zakata ka ci sule biyar ba yana bin ka bahin zakkar ka sai ka je lahira ya daura maka dukiyar ta zama wuta a masa kandami da ya ta rike maka lalas Allah ya kiyaye mu domin dama haka Allah ya ce duk dukiyar da ba a zakkata in ma ta dabbobi ce in ma ta kuɗi ce in ma kadara ce in ma ta noma ce in ma wace iri ce dai dama in dai akwai zakka a ciki ran tashar kiyama Allah zai ture zakkar domin san dukiyar ya hana ka fidda ita tsananin san dukiyar ne isa mutum baya son ya ware zakkar Allah ya ce turan tayar kiyama sai ya hada dukiyar da kake son dama idan ya hada ya dunkule ta sai ya zama da ita wuta kuma in ya zama da ita wuta da ita zai rike mutum azaba a daura masa ita a goshi taimar azaba a koma da ita kuibinsa a koma da ita bayansa in ya ji azaba ya yi kara ubangiji ya ce abin da kake son nan ka kasa ware haƙƙina shine yau ya zame maka azaba kuma Allah ya kiyaye mu to shine ubangiji yake cewa la asibanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal wa sharrun lahum sayutawquna yawm al-qiyamah ko ma bakilu eh ma bakhilu yawm al-qiyamah haka Allah ya ce wato wanda duk yake zaton ya ɓoye dukiyarsa ya yi wata ya hana abin da Allah ya bayar ya ce to rowan nan fa kare zaci alheri ce bal wa sharrun lahu wannan rowa ta zama sharri gare su ya ɓawa kuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama ubangiji ya ce da sannu za a zama da ita wato kamar damara damara a rika kewaya mutum ana zaga jikinsa da ita kuma alhali ta zama wuta ranar tashar kiyama a zama da ita wuta duk ana ɗaya mutum da ita ko ina ta rika kona shi Allah ya kiyaye mu to sannan ubangiji ya ce wallahi ma fi samawati wa ma fi lardi abin da yake sammai da ƙasai duk gaba ɗaya na Allah ne in ka bayar ka da haƙƙin Allah dukiyarka ta yi albarka ka wanke dukiyarka ka tsare dukiyarka daga sharrin barayi da mazambata sannan kuma ubangiji ya sa mata albarka ka je lahira kuma ya sa ka aljanna in ka hana ubangiji ya wannan haƙƙin a nan duniya ya tsine wa dukiyar ta ka albarka kullum ka dinga asara wacce baka san dalilinta ba sannan kuma in ka je lahira dukiyar ta zama azaba Allah kiyaye mu to shine ubangiji ya ce wato duk abin da aka yi shi da zato in dai addini ne aka yi da zato to bai da lada don haka idan kana zato a cikin addininka to tafi ka tambayi hakika amma in dai zaton ake bi to hakika a cikin halaka ake to ka gani to ka kai har anan وما لهم به من علم إن يتبعون إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عن من تولي عن ذكرنا ولا يريد إلا الحياة الدنيا
to ubangiji ya ce faril amman tawalle an zikirna ya muhammadu ka kau da kai ka ɗauki haƙuri ga wanda ya kau da kansa ga barin alƙur'ani duk mutumin da ya ce shi bai yarda da alƙur'ani ba yana da wani hukunci wanda ya saba alƙur'ani da shi zai aiki annabi muhammadu ya haƙuri ka kyale shi za su haɗu da allah ai domin abin da ya sa mutum yake barin alkur'ani baya hukunci da shi walam yurid illa hayata duniya ba abin da yake nema sai dai jin daɗin rayuwar duniya ba Allah yake nufi ko rahamar Allah ba neman ya ji daɗin duniya ya ci duniya saboda haka sai bar alkur'ani ya rika aiki da wani abu to tunda wannan ya zaba ka bar shi da Allah ya Muhammadu inji Allah wa hadha qawl al-amr bil qitali amma wannan aya yayin da manzo Allah ba saukan masa da ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar bane aka ce yayi hakurin bayan an saukar da jahidul kuffar duk wanda aka ce Allah ya ce ai kaza ya ce ba zai ba sai manzo Allah ya je ya yake shi imma a kashe shi imma kuma ya ce ya ba Allah ya yarda da alqur'ani bayan an saukar da jahilin kufara din to wala mai dil hayata duniya ba abin da suke nufi sai jin daɗin rayuwar duniya zalika wannan jin daɗin rayuwar duniya nasu to me kace ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Mm. wa zalika wannan aya li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah mai tsira da aminci kana ma'murun bid du'a bil hikmati wal mau'izati al hasanati ubangiji ya hore shi da ya dinga kiran mutane da hikima sannan da kyakkyawan wa'azi kuma wanda zai ja hankalin su ba da gaskiya da alkur'ani falamma aradu yayin da mutane mazala yake rarrahin su amma sai suka bijire suka kiyarda umira bi izalati shubhihim aka hore shi da cewa ya gushe daga rikicinsu wal jawabu annaha jawabi ita wannan aya dai wato an ce bayan manzo Allah an hore shi da iyaki to duk wanda ya kira yace ga yadda Allah yace to in mutum ya kida ma sai ya je ya yake shi balle ita zakka dama ita ce aka samu wato da cewa mutum ya fitar in yace ba zai fitar ba sai a kama shi a daure shi a fidda zakka a, a, a kaita baitul mali dama kaga yanzu sallah idan mutum aka ce da shi wani kai sallah yace ba zan yi ba to in ya ƙi din nan sai a bari tukuna a jinkirta masa har wakacin larurun ta ya fita a gabe ba sannan a yi mar hukunci amma da an ce wani zakka ta kama ka ga mai karɓar zakka ya zo sai ya ce kai ni ban yarda da zakkan nan ba kuna karɓe mutane dukiya kawai kuna ce Allah ne ya ce to wannan mutum sai a kama shi a ɗaure shi idan an ɗaure shi sannan a ƙirge dukiyarsa gaba ɗaya a ware zakkar in an ware a sake shi yayin da aka sake shi nan in ya ɗauko makami zai taɓa wani a yi mar taron dangi a kashe shi an kar kafiri zakka ce ta samu wannan jama'a a rika kokari mutum ya fidda tasa ya umarci matarsa kuma ta fidda tata in tana da dukiya ya umarci ƴaƴansa su fitar da tasu duk wanda yake karkashin ka dama ka hore shi da fidda zakka kar ka yadda ya zauna yana saban Allah kuma yana karkashin ka to me kace ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أفاؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى wato abin da yasa waɗansu mutane in ji Allah suke zaɓar duniya su bar maganar Allah ta alƙur'ani mablaguhum min ilmi wannan shine mutukar kokarin su a wajen sani dama sanin da suke nema na duniyar ne kawai in ka tambayi mutum ya ake alwala ya ake tsarki ya ake sallah me hukuncin azumi me hukuncin zakka kai musulmi ne ya hukuncin haji ya hukuncin ka da iyalinka ya hukuncin ka da musulmi yan uwanka sai ka ji duk bai sani ba amma in ka waiwaya wajen lamarin duniya sai ce duk ya fi mutanen garin nan wayo kuma To wannan dama ya zaɓi duniya ne ba lahira yake nufi ba domin da yana neman lahira da ya san yadda ubangijinsa yake da yadda ya hore shi kuma ya bauta masa ubangiji ya ce dalili kenan mutane da suke zaɓar duniya su bar addini saboda duniyar suka nemi saninta inna rabbaka ka sani ubangijinka ya muhammadu huwa alam bima dalla an sabilihi wato shine mafi sani daga wanda ya kauce wa hanyarsa mai kyau ko a ɓoye ne ko a sarari ne ko kaɗan ka karkace ubangiji ya sani idan kuskure ne ya sani zai ma gafara idan da gangan ne kuma Allah ya sani wa huwa alam bima nita da ubangiji shine mafi sani wato da waɗanda suke kan shiriya to me kace ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ma fi samawati halittar da take cikin sammai gaba ɗayanta wa ma fil arab da halittar da take cikin ƙasa gaba ɗayanta lillahi na Allah ne ai ma huwa maliku lizalika Allah shine masaraucin abin da yake sammai masaraucin abin da yake kasai Allahu akbar wa minhu dhal wal mutadi batacce mulkin Allah ne dan mutum ya halaka bai kauce ba- bawan Allah ba ko mutum bataccen ne yana saban Allah dole bawan Allah ne shiryayyen ma bawan Allah ne yudillu man yasha'u ne wa yahdi man yasha'u Allah shi ne yake shiryar wanda ya so sannan ya ɓadda wanda ya so. Saɓan da ake yi ba wai an fi ƙarfin Allah ake yin saɓan ba ne, a Allah ne bai yarda a bi shi ba. Wanda ya bi Allah kuma ba dan ya fi kowa wayo ba ne ba kuma dan ya cancanci ya zama mai bin ba ne, Allah ne masa falala ya ba shi ya bi shi. Domin dukkan abin da kaga Allah ya ba bawa ba wai kai ka cancanci wannan abin ba ne. Ba ka ce aini wannan abu dama na san zan same shi ko ko dama wannan abu ai mu ya dace da mu. Allah ba karatu ko dukiya ko sarauta ka rika daga kai kana cewa wannan abu ai dama ya dace da ku ai ya ka cancance shi a'a ba cancanta abin duk da Allah ya wa bawansa to baiwa ce ya masa ba dan ya zama dole ba babu dole a wajen Allah karuna dama abin da ya faɗa kenan yace dukiyar nan da aka bashi ina ma utitu ala ilmi indi yace an bani ita akan sani na dama mu ai dangin mu tun daga iyaye da kakanni mu masu arziki ne wannan dukiya ko dama na san zan samu haka ya ga annabi Musa da annabi Musa yace fidda zakka ga ba ta tashi ya ce kai wannan dukiya da kake gani dama na san zan same ta bayan fa shi almajirinsa ne shine kuma ya masa addu'a ya samu wannan dukiyar amma akan ya ce ya fidda zakka sai ya ce a'a bai yadda ba haka sahala bata shi ma yayi sabon annabi wanda ya gudu saboda zakka shi ma ya shiga daji din nan kaga da aka aika masa aka ce ya bada zakka ya ce ana so a dora min haraji kenan bayan ina musulmi kuma a ce in biya haraji in ba haraji ba dan uwan haraji za a yi min wato an gana wadata su suna fama da talauci za a zo a ce in waru wani abu in basu ka gani to me kace liyajzi allazina asa'u bima amilu wato ubangiji ya ɓadda wani ne ya shiri wani dan ya saka masu mummunan aiki da mummunan aikin da suka aikata shirka da wani shirka wa yajzi allazina asanu sannan ya saka waɗanda suka yi kyakkyawan aiki shine tauhidi da wani tauhidi mina da'ati sannan da yawan ayyukan alheri kamar sallar farilla da nafila kamar zakka kamar sadaka kamar kyauta kamar zumunci kamar ci da iyali kamar yi musu sutura kamar abin da zaka so musu na marmari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matarka in ka so mata abin da za ta ci da abin da za ta sha da zananta da abin man shafawa da abin hannu da abin kunne bakin abin da ka ba matanka to za a rubuta ma ladan sadaka gashi kai ka ajiye su dan biyan bukatar kanka amma duk abin da matarka ta ci to sadaka ta ci za a rubuta ma ka tada shi ran ta alkiyama don baiwar Allah ce duk wanda ya taimaki bawan Allah kuma Allah zai taimake shi ka gani akwai an ce wani kisa da na gani wato akwai wani mutum wata ran akan yana so Allah ya maki kyakkyawar sakayya kamar yadda Allah ya ce din nan li yajzi allazina asau bima amilu wa yajzi allazina asanu bil husna ubangiji ya shiri wasu mutane waɗansu ko bai yarda su shiri ba dan ya saka masu mummunan aiki da mummunan aikinsu a lahira ya saka masu kyakkyawan aiki da kyakkyawan aikinsu daga nan duniya kuma har lahira ya ba su aljanna wato akwai wata ran wani babban mutum da almajiransa wani malami suna yin tafiya a daji da almajiran shikenan sai suka zo jejin akwai wata rijiya wato rijiyar mai zafin gaske ce sai suka tadda kare a gurin karen nan yana ta cin taɓan gurin saboda ishirwa ya rasa yadda zai sha ruwa ba guga ko da da guga ma ba zai iya ja ba kare ne sannan a gurin ba ruwan da yake zuba bare isha jejin kuma banda wannan rijiyar ba inda ake samun ruwa karan nan tabo wanda yake gindin rijiyar shi yake danka in ya danka ya tauna ya tauna ya tsotse danshin sannan ya zubar da kasar saboda tsananin wahala yayin nan wannan malami da ya tadda shi tausayi ya kama shi malam ya zo shi a gurinsa babu guga sannan ba su da abin da za su sa kuma su ɗebo ruwa su ba karan nan sai malamin ya tsaya ya ce da almajiransa sai ya warware rawani shi malamin da ya warware rawaninsa ka san shi rawani dama in wato alamar mala'iku ce ga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar tashar kiyama to ya rika nada rawani wato rawani sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ka san kuwa wanda an ce daga inda ake gane imanin bawan Allah kula da mustahabi wanda yake ba dole bane da mutum ya kula da mustahabi yana yi to daga nan sai ya kula da sunna da mutum ya kula da sunna to daga nan sai ya kula da farilla to wanda kaga yana wulakanta mustahabi to zai wulakantar da sunna wanda ya wulakanta sunna kuma ya wulakantar da farilla wanda ya wulakanta farilla to ya wulakantar da alqur'ani wanda ya rena alqur'ani kuwa to dama ya samu kuma sa rawani da kake ganin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da nasara da yahudu yace mararraban mu da su nadin rawani marabar musulmi da kafiri inda ake gane su wato nadin rawani ko da a ina kake tafiya in ka ga mai naɗin rawani to kana zaton wannan musulmi shine ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa larabawa suna ganin girman su da darajar su wato yana wajen rawanin su daga yayin da aka tube mutum rawani to yana ga kamar duk girman sa an zubar masa kenan to amma in kai tunani iya tunawa ka ba za ka taba ganin nasara ko yahudu sun naɗa rawani ba kaga saboda haka yanzu wato wani rahin sani wani yana ganin rawanin nan wato wani abu ne na gadon waɗansu ko ku a'a na girma ne na dattawa ne ko na waɗansu mutane ne a'a yaro ko shekararsa goma in ya naɗa rawani zai samu lada idan kana da yaron ka ɗan shekara biyar ka ɗauko shi ka zaunar da shi ka ɗauko rawani ka naɗa masa to za a rubuta masa ladan ya yi koyi da suna manzo Allah amma ladan da za a rubuta kai za a rubuta dan shi ba da littafi tunda yaro karami ne wato simar mala'ikati kenan ranar yakin badar da mala'iku suka zo taimakon manzo Allah da manzo Allah ya daga kai sama yace daga ƙasa har iya sama mala'iku ne su dubu saba'in ne kowanne da da rawani kuma a kansa to amma kafiri ba yanda za a ka gashi da rawani saboda haka manzo Allah yace idan mutum ya sallah raka'a biyu ta nafila wato kai kuma ka je kai raka'a saba'in shi mai raka'a biyun nan akwai rawani a kansa kai mai raka'a saba'in ba ka da rawani to mai raka'a biyun nan ya fi ka lada yanzu mutum ya sake yi wannan asara to kaga saboda yin sani na taɓa ganin wani mutum wata ran mun yi sahu da shi za mu sallah yana da rawanin sa aka a maimakon ko da ya rataye rawanin in ya zo gurin ya nada ya sallah in ya ga dama ya gama sallar ya ware abin sa to da ya nado rawanin ya zo da za a tada sallah sai na ga ya ware rawanin kuma sai ya ajiye to kaga yin sani yasa shaka da ya san falalar da zai samu to ko ajiye rawanin yake sai ya dauka ya nada in an ce assalamu alaikum ya ga dama ya ware jama'a rika naɗa rawani rawani wajen sunna ya fi gemu ladan rawani ya fi ladan gemu domin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ya magana sunnoni sai ka ji ya hada da, da musulmi su kula da rawani su kula da manyan riguna to ka gani ashe wannan abu na musulmi ne yace si mal mala'ikati sannan mala'iku kuma suna yaban mutumin da suka gani wato da rawani sannan yan aljanna duk in sun tayi za a yi musu ado irin na larabawa to tunda alar larabawa za a yi musu kaga ashe da rawani a ciki kenan to jama'a kula da shi ba wai na dattawa bane ba na wata kabila daban bane na dukkan musulmi wanda iya yarda da Allah da alkur'ani ne Allah ya bamu albarkar su to saboda albarkar wannan rawanin kaga malamin nan da ya ga karan nan na cin tabo zai mutu sai malamin ya warware rawanin sa sai ya ce bari in zura in ɗebo ruwa in ba karan nan da ya zura sai rawanin bai kai ba sai ya kaɗan sai ya jawo sai ya ce da almajirin sa ɗaya ka rawanin ka da ya ka sai ya kulla da nasa ya zura bai kai ba ya ce da wannan kawo har i dinga karɓar raunan ana kulla har raunan suka kai ga gindin rijiyar inda ruwa yake rawanin ya kwanta cikin ruwan ya ɗebi ruwan ya jika sosai sai suka jawo da suka jawo sai suka ma, suna matsa ruwan na diga karen ya buɗe bakin suna matsawa suna matsawa a rawanin sai da karen nan ya sha koshi da ya sha koshi ba kowa rawanin sa kuma karen ya koma waje ɗaya yana yana kada mm, bindinsa yana yana munna yana gode ubangiji daga nan suka ji magana ba su san inda magana take ba aka ce albarka yadda kuka ceci wannan ran mai rai duk gaba ɗaya kuma ne muku gafara ka gani Allah ya gafarta musu saboda kari saboda haka jama'a a rika taimako duk mutumin da ya ga wani yana cikin wahala to ya kokari in yana da iko yadda zai ya tsamo shi daga wannan wahala Allah zai masa shi ma sakayya sanda yake cikin wahala to me kace الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى
suwa ne ne alhusna din nan waɗanda Allah ya ce zai musu kyakkyawar sakayya da aljanna allazina yatabuna kaba'ira lismi su ne waɗanda suka nisanci manya-manyan laifuka wala fawahisha da munanan ayyuka illan lamama wato sai saga'ira shine lamama din wato saga'ira kan nazarati wal qublati wal lamsati wato su ne saga'ira kenan idan mutum wato baya yin ya tuba da yin zina sannan baya yin ta baya shan giya baya caca baya kashe mutane baya sata baya dara baya baya zuwa yi annamimanci baya zuwa yi munafunci baya zaluncin kwace kayan mutane baya cin amana to irin waɗannan duka su ne kaba'ira su ɗari uku ne kaba'ira kaba'ira su ɗari uku ne to in ba ka yin waɗannan to idan kai ƴan ƙanana Allah ya ce ƙananan ba za a rubuta ma ba sai a shafi duk ƴan ƙananan saboda ka bar manyan sai ubangiji ya maka gafara su wato su waye ƴan ƙananan zunubai waɗanda Allah ya ce zai rangwama su ko da ba yi istighfarin su ba ko da ba yi tuban su na musamman ba su wane ne waɗannan zulfan manzo Allah ya ce kan nazarati kamar kallo alal misali kana zaune a inda kake zaune dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fada akan zaman kan hanya wato in guri kan hanyar mu- jama'a ne manzo Allah sai da ya hana sabban sai ya ce kar ku rika zama a bakin hanya yace ku kiyaye zama a bakin hanya kamar hanyar nan ka zo nan kai shimfiɗa ka zauna ko waccan hanyar kai shimfiɗa ka zauna ya hana sabban sai ya ce ku kiyaye zama a bakin hanya suka ce ya rasulullahi mu zama kan hanyar nan ya zame mana larura dole mu zauna ya ce menene larura suka ce masa wato nan ne muke samun abincinmu muna zuwa da ɗan sana'a mu kasa a gurin muna sayarwa mu ma muna saye masu gyare-gyare kuma suna kawo mana mi musu zuwa masu ɗinki a nan sana'ar mu take kowa nan ya samu ya ce to in ku ya kasance haka fa addu tariqa haqqiha ku ba wa hanyar haƙƙinta in ku ya zama dole ku zauna to ku ba ta haƙƙin zaman kace ya rasulullah ma ƙari menene haƙƙin hanya yace yayin da kuka ga mata na towa to kowa ya sunkuyi da kansa daga inda kuka hango su kowa ya sunkuyi da kai sai ya kwatanci in ya daga kansa ba zai hange su ba sannan ya daga kansa sannan in kun zauna kun ga wani zai wahala a gurin ko mutum ko dabba maza ku tashi ku taimake shi sannan in kun zauna har ku tashi kar ku ci naman yan uwanku shine yi da mutane suka ce ya rasulullahi idan haka ba zai samu ba yace to ku bar hanya waɗannan su ne wato kab- eh, saga'ira kamar kana zaune a inda kake zaune daga kan da za ka yi dinnan sai ka gano mace ashe matar nan larura ce ta fito da ita ba matar banza ba ce domin matar da ta zama tana yawo ko dare da rana wannan ganin ta ba haramun bane dare da rana tana kan hanya to ta siffata kanta da wato bai- baiwa kenan to wannan ba a ta ita a matar sunna wacce mijinta ya aure ta saboda sunna ya tsare ta kuma larura ta fitar da ita ko zuwa auren yan uwanta ko zuwa sunan yan uwanta ko zuwa duba mara lafiyarsu ko gobara ko wani tashin hankali da ya fito da ita to da ka ɗaga kai sai kuka ganta to ganin nan da kai mata ai kaga haramun ne to yayin da ka gani ba niyya kai ba sai ka sauki da kai har ta wuce baka sake kallanta ba to wannan ganin shine saga'ira Allah ya ce zan ma gafararsa ka gani sannan kuma da kubla wato ita kubla nan kamar mutum shedan ya rinjaye shi wato akwai mace da ya gani yana so sai je da ya je suka shirya za su yi fasikanci wato sun zo za su yin har ya so masumbanta ta domin su larabawa ka suke da sun ga mace suna santa sai kama ta su ta tsotsar jikinta sai su ta tsotsar jikinta suna sansanawa kamar yadda kaga dabbobi suna yi to haka laraba suwar adam su kenan to da kai wannan sai ka tuna kuma abin nan da kake yi kai niyya kuma za ka ashe haramun ne Allah ya hana sai ka ce ubangiji na tuba zan aikata wannan abun ba to wannan sun bar ubangiji ya ce maka rangwamanta to da kuma shafa mutum ya yi niyya wato lokacin zai wani abu da ita ya kama jikinta yana shafawa yana shafa sai ya tuna kuma imani ya zo mara cewa wannan abu da zai aikata haramun ne sai ya ce Allah na tuba zan yi ba sai ya bari to wannan shafar ita ma Allah ya ma gafara to irin waɗannan kamar misalin gun kiɗa ka zo za ka wuce ko ku kana zaune a gun zaman ka sai makaɗa suka to da bushe-bushe da kaɗe-kaɗe kai ba kai kaje ba bayan da kuma za ka gun zaman ka ne to wannan jin da kai ubangiji ya ce da kai kaje gurin haramun ne amma yanzu tunda su suka zo za su wuce to ka ji saga'ira Allah zai ma gafara ka gani kamar jin waka kuma to irin waɗannan dai abin da ba kai kaje dansa ba ya same ka ne alal larurati to amma ubangiji ya ce sai in baka yin kaba'ira in kana yin kaba'ira ko saga'iran ba zai yafi ma ba Allah ya mana sutura. To kun gani. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ido yana zina, hannu na zina, kafa na zina, baki na yin zina, farji kuma yana yin zina. Kowanne abu ya ce a jikin mutum akwai zinarsa. Aka ce ya Rasulullahi wanne ne zinar ido yace kallo idan mutum ya dinga kallon mace wacce take ba muharramarsa ba shi kuma ba wacce take halaliyarsa ba ya dinga kallonta to zinai ke wannan idan zinai ke za a rubuta masa laifin zina shi wannan idan a rubuta mai idan idan kuma ya taba da hannunsa da niyyar ya ji daɗi to shi ma wannan tabawar za a rubuta man laifin zina ha kafar kuma in ta je ko da bai yi ba inda niyyar yin ya je to za a rubuta masa laifin ya je gun yin zina ka gani saboda haka jama'a muna da kaya da yawa duk gaɓoɓin da Allah ya mana ɗin nan yace amana ya bamu amana mai nauyin gaske wacce ake so mu kiyaye ta Allah ya nufe mu da kiyayewar to ka ga fawaisha ɗin nan da yace wato yana nufin kamar misalin kisan kai mutum baya kisan kai mutum ya bar yanzu na ya bar sata sune ka ba'ira wacce muka fi sani to amma ko da ka je ka ga dan uwan dan uwanka musulmi wata kalma wacce wani dan uwanka musulmi ya faɗa dan su bata to wannan ma ka ba'ira ne shine annabimanci to Allah shi kiyaye mu to waɗan irin waɗannan sune Allah ya ce zai musu kyakkyawar sakayya wacce suka nisanci waɗannan din inna rabbaka ka sani ubangijinka ya Muhammadu wasi'ul magfirati mai yalwar gafara ne yana da gafara mai yawan gaske domin ubangiji ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in ramar Allah ta lullube komai gaba daya da mutum da aljan da dutse da kafiri da musulmi duk rahmar Allah ta rufe shi wato kaji rahmar Allah kenan ba zaba yake ce muminai zai wa rahama a har kafiran ma ya basu a nan duniya domin kaga ba a tashi ruwa a tsallake gonakinsu sannan ba a tashi yin sarauta a ce ba sa'i ba sannan ba a tashi ba da ƴaƴa Allah ya ce ku kafire ne ba zan baku ba duk abin da ya ba musulmi to su ma sai ba su mun ya ce rahama su ta lullube komai ba dan haka ba da wanda ya ki alqur'ani wallahi da ko ruwa bai sha ba dan ubangiji ya ce rahmati saba kargarabi wato rahmar Allah ta riga azabarsa to ka gani wa nazala fi man kana yaqulu salatuna siyamuna hajjuna ka gani Allahu akbar wanda yake cewa mu muna yin sallah mu muna yin azumi mu muna yin aikin haji yana ta alfahari wato da ayyukansa yace ai mu musulmi mun ji daɗin mu kullum mu yi sallah kullum mu yi azumi kuddi shekara sai mun je haji ai wannan abu da muke yi mu kan ba kamar kafire ba yana ta bada kansa da cewa wai shi mutumin kirki ne to ubangiji yace ai wa lam bikumu ai Allah shine mafi sani da ku da aikin naku idan sallar ka dan Allah kake yi Allah ya sani idan ku kana yi ne dan mutane su gani su ce kana sallah to Allah ya sani domin sallah wacce ake dan Allah wacce mutum ya san sallar Allah ne yace ayi ta ya kuma san sallar ta nemar da amfani za ta amfane shi kuma a lahira to ita ce sallah wacce za ta amfana sai ya je tunda ya san amfani za ta yi ya tambayo yadda sallar take hakikanta domin ya yi ta dan Allah ka gani to in ya tambaya yayi dan Allah in koyi yake kawai bai san kanta ba to wannan yana yi dan mutane su ce man masallaci azumi kuma idan bai san abin da yake bata azumin ba kaga sai ya yi kwana talatin yana yin azumi ya zama baya da ladan kowani daya saboda bai san dalilin azumin ba bai san yadda azumin yake ba domin azumi akwai abin da yake farilla azumi akwai abin da yake mai bata azumin gaba daya akwai wanda tun ran da aka ɗau azumin za ka ɓata azuminka har a ƙare azumin kuma ka ƙare shi ɓatacce yanzu in mutum bai tambaya ba ya zai san wannan daga ran da aka ce yau an fara azumi to akwai abu ɗaya wanda za ka yi shi in ka yi shi a ran nan wato har a ƙare azumin baka da azumi ko ƙwaya ɗaya guda talatin ɗin yanzu in mutum bai tambayo azumin ba shi da ya ga uwatar da ubansa suna azumi shi ma ya kama azumi ya san wannan ashe ko lalle sai ya je saboda himmancin wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iltamisul ilma walau bisi ku je ku nemi sani ko da ilimi ya gagara a ƙasar ku sai an je binnin sun to ku tafi binnin sun din in kun so ku mutu a hanya a neman ilimin domin manzo Allah ya ce wanda ya zauna wato a gurin da ake yin karatu ana koyar da addini ya zauna kawai yana sauraro a gurin da yake sauraron ba littafinsa na ɗaukan karatun ba alƙalami a gonsa na rubutawa ba tawada a wajensa shi kuma ba mai karantarwa bane shi dai ya ga ana karatun sai ya zo ya tsaya ko ya zo ya zauna wato a gurin ya samu misalin minti sittin awa ɗaya tar kenan to ya fi mutumin da ya je ya zauna a gidansa ya alwala ya sallah raka'a biyu ya ce assalamu alaikum ya sallah raka'a biyu ya ce assalamu alaikum ya raka'a biyu wato salama ɗari biyar ka san ko wanda ya raka'a dubu ai gari ya waye masa in dai sallar kirki ce to ka kwana kana sallar taka ta nafila ka ji zaman gurin karatu na awa ɗaya tak ya fi kalada domin wannan yana nemo yadda zai ibada mai kai ku kai ibadar a banza jama'a a nemi sani a yi da gaske a rabu da jahilci ilimi yana da mu'ujiza yanzu haka ko mutum baya iya kai fata in kuka haɗu kace mar gafa ta malam ba zai kyansa ba saboda darajar ilimi wato yana so ya zama malami shi ma ko baya kai fata yana so a ce masa malami ka gani wannan darajar sani ce ta sa Allah ya sanar da mu saboda haka jama'a duk inda aka sani za a samu sani to ayi da gaske jahilci ba da daɗi kaga an ce wato wato shine sayyidi ali yake cewa yace shi kam mutumin da ya sanar da shi harafi ɗaya tak wanda harafin ana bukatarsa a sha'anin addini daga tauhidi ne sallah ce alwala ne azumi ne zakka ce hajji ne halin zama da iyalansa ne wankan janaba wanda dai addini ana so a sani yace in ka sanar da ni kalma ɗaya wacce ban santa ba yace to ladan abin da na baka akan wannan kalma na baka kaina ni bawanka ne yace in ka ga dama ka kai ni kasuwa ka sayar in ka ga dama kuma ka ce yanzu in taimaka aiki in ka ga dama ka yanta ni amma rannan ni ba ɗa bane na zama bawanka saboda kalma ɗayan nan baka san amfanin da za ta yi ma a lahira ba to jama'a ne mu sani kar mutum iya dai zauna bai sani ba kaga a lahira fa ba a cewa da Allah ban sani ba jama'a ku sani fa a lahira jahilci ba hanzari bane ba yanda za a yi a ce an je ana hisabi ubangiji na tambayar mutum ya ce ni wannan abu ubangiji ban san shi bane wallahi Allah ba yarda da ban sani ba ka ce ni ban san yadda ake alwala bane saboda haka ban yi ta ba ko ban san yadda ake sallah din nan yadda aka ce ba ko ban san yadda ake azumi ba ko ban san yadda ake zakka ba ko haji ko wankan janaba wallahi Allah ba zai yarda da ban sani ba domin ya riga ya yanke hanzarin mutane ya aiko da alqur'ani ya ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi malamai in ku ba malamai bane bayan ya faɗa ka kuma ka ce da shi ban sani ba to me yana ka tambaya aikin me kake in ka ce arziki kake nema to ya rubuta maka adadin arzikinka tun wanda ya halicce ka bakin abin da za ka samu daga kwabo har zuwa miliyan wallahi mutum baya faɗowa duniyar nan sai Allah ya riga ya gama masa hitsaf in ya zo duniya sai dai abin ya rika zuwa kawai hannunsa ran da kai kare da cuta a mutu ba cuta mara nan mutum ya bar duniya ashe ka ga ba wata hidima da za ta kare mutum har ya bar sanin addinin sa sani yana da daraja jama'a wato shi sani shine yake ajiye bawa a mukamin ɗaya ajiye ɗa a mukamin bawa sani yake sa wannan sai ka ga wanda yake zaka kirawo shi ka aike shi ko ka kira ubansa ma ka sa shi ya maka wani hidima idan shi dan Allah ya bashi ilimi sai ka ga ya dawo kai ka zo za ka wuce ka sa uban ya maka aiki ya gama dan kuma ya yi ilimi da izo zai wuce sai ka tayi ka je ka gaishe shi ilimi ya kai shi wani mukami uban ka da baya da ilimi sai ka sa shi aiki ya maka ka biya shi kaga ashe ilimin ne abun ba gado bane a yanzu in kuka yi lissafi haka za ku gani ba wai nan gaba bane ba kuma da can ba a yanzu zaman da ake kenan sai ka ga wanda yake za ka aiki ubansa to sai ka ga kuma kai ka je kana gaishe shi ashe ka ga ilimi ya sauke shi a mukamin ɗa kai kuma ka kuma mukamin bawa to jama'a kar mutum yarda da ban sani ba wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya zo zai je masallacin harami ya sallah da ya zo kofar masallacin sai ya samu iblis a tsaye sai ya ce masa ya iblis mene ya tsaye da kai a kofar masallacin nan sai iblis ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani mutum nan a masallaci yana sallah ga wani nan kuma yana bacci ya ce abin da ya kawo ni kofar masallacin nan wato mai sallan nan nake so in je in shiga in shiga zuciyarsa in dinga masa wasu wasi in dinga mar wasu wasi ko ya tuno iyalinsa a gida ko ya tuna cinikinsa ko ya tuna sana'arsa ko ya tuna wani abu da ya wuce ko ya tuna wani abu da yake ciki ko ya tuna wani abu da zai zo har ya manta da ladan sallar tasa ya zama ya manta da Allah a sallar har ma ya shiga kokonto raka'a nawa ne shi ke dan abin da yake so kenan yace to shi nake so in shiga zuciyarsa in bata wannan sallar amma ga wani mutum nan kuma a gefen masallacin a kwance yana bacci to tsoron kar ina shiga kamun in kai zuciyar wancan mutum shi kuma mai baccin nan ya farka ni kuma ya halakar da ni manzo Allah ya ce ka iblis zancen nan naka akwai abin lura a cikin sa yace yi mun bayani in sani yaya kake tsoron mai bacci baka tsoron wanda yake farke kuma har yana yana da ransa da lafiyarsa kake tsoron mai bacci yace na'am ya rasulullahi yace ai shi wannan da yake baccin masani ne ya san dukkan abin da Allah yace Allah ya dora masa yayi kokari ya sani shi ko mai sallan nan shi da ya ga ana sallah ne shi ma yazo yana sallah yace saboda haka ni jahili a guna kamar kamar tuwon tishi haka na mai da shi amma masani ina jin tsoron sa manzo Allah yace lalle ilimi abin yi ne yace ashe haka ne har baccin wanda yake masani ne har ya fi farken wanda yake bai san komai ba yace to Allah ya kiyaye mu da jahilci to jama'a kun gani wai ba ana nufin sanin nan a ce da kai kai malam wane ko kana karantarwa ko ko duk komai ka san shi ba abin da da yake faradu ainin wato abin da ya shafi alwala tsarki sallah azumi zakka hajji abu guda wankan janaba waɗannan kam in dai ka cika cikakken musulmi kai kokari ka san su in ka yi karatu ka je da littafi in ba kai karatu ba ka rika zuwa da baka ana gaya maka kullum ka je ka tambaya ya ake yin tsarki a gaya ma ya ake yin alwala a gaya ma me yake bata alwala a gaya ma me yake farillan sallah a gaya ma me yake bata sallah a gaya ma me yake ka ba'adi a gaya ma me yake ka kabli a gaya ma me kuma in ya faru a sallah kabli da ba'adi ba sa gyara ta gaba daya duk sai a yi maka bayani kaga ka san wannan sai ka je kuma ka tambayi sha'anin azumi ya ake azumin ramadan ya da farkon sa ake faɗa me ake tabbata a ciki har watan ya ƙare a ƙarshe me ake kaga duk sai a gaya ma me yake bata azumin sai a gaya maka in ya ɓacin menene zai gyara shi sai a gaya maka ka gani da baka da hausa kawai sai a ta lissafa ma tunda baka yi karatu ba ko to in ka ka sani da hakan to wannan sani ya wadatar maka to amma mutum ya zauna kawai ya ce hanzarinsa ban sani ba Allah ba zai yarda da ban sani ba Allah ya kiyaye mu da jahilci kun gani wato ni kokari duk abin da mutum yake ciki wato ya san shi duk abin da mutum yake ciki tukuna ya san shi to me kace ahun to ubangiji yace huwa alamu bikum shine mafi sani da ku bayin sa ya fi ku sanin kanku ma ku bayin inda duk ka san kanka to Allah ya fi ka sanin ka ai idan sha kun min al-arab tunda ubangiji shine ya fara halittar ku daga ƙasa ma wato kalqa aba akum wato shine ya halicci iyayenmu mina turabi daga ƙasa annabi adamu da, da hawa'u kaga shine ya halicce su to tun sannan ya san abin da ƴaƴan hawa da adamu za su aikata har tashar kiyama Allahu akbar ka gani wa iz antum ajinnatun sannan ubangiji ya san mu kyakkyawan sani tun yayin ma muna jarirai wato muna cikin mahaifar iyayenmu Allah ya ce ya san mu tsumu ya san aikin mu mutum dama kan ya baro cikin uwarsa Allah ya san irin yadda zai rayu a duniya ya cika da imani ko kuma ya cika da shikawa Allah ya kiyaye mu to fi buduni ummahatikum yayin nan kuna cikin wato iyayenku cikin mahaifa Allah na na zance da mutum Allah ya san abin da mutum yake Allah ya san kuma kwanakinsa ya san aikinsa na rayuwa kuma saboda haka fala tuzaku anfusakum kar mutum ya rika tsarkake kansa yana cewa mu kam ai irin yadda muke ibada wato jiyan gaya mawa ne kwana ne ina tilawa sai da na izu sittin ko ko sallah jiya sai da na raka a ɗari nafila ko da na tashi yin sadaka na ba wani na ba wani na ba wani to ai dan Allah kai Allah ya sani ko ka ce ni tun da nake yau kwana kaza kenan ban makara ba ko ku tun kwana kaza da na so mu sadaka ko ko yau azumi na na nafila wata kaza kenan ban sha ruwa ba ina azumin nafila to ai dan Allah kai Allah kuma ya sani saboda haka kar ku tsarkake kanku kar mutum ya rika neman ya gyara kansa saboda a yabe shi wannan ya bata masa addini kenan idan addini ya ta shiga ciki to addinin ya ɓaci to ka gani shine aka ce wato kar mutum ya rika yin abu dan mutane la tam da huwa kar ku rika yaban aikin ku da kanku ala sabilil ijabi wai kana mamakin kanka a ku duba ku gani wato gani ko shekara 60 ko 50 ban cika ba amma ga hadda alqur'ani ga ilimi ga ibada ko kuma muna yan yara gashi Allah ya ba mu dukiya ga suwana suwana sun yi sun gaji ba samu ba ko ku dubi ni dan yaron nan ya'yana kaza ni duk wannan ubangiji ya ce kar kai haka in dai kai bawan Allah ne in ka tuna abin da Allah ya baka na baiwa abin da zaka ce ka ce masha Allah la quwwata illa billahi abin da zaka faɗa kenan to idan ka faɗi wannan abin da kai godiyar akan sa na baiwar da Allah ya baka sai ya ƙara maka sannan kuma ya kiyaye maka sharrin abin da zai bata maka abin haka ubangiji ya ce duk in ka ga wata ni'ima da Allah ya baka ko kyan jiki ko lafiya ko dukiya ko sani ko sarauta ko ƴaƴa ko mata duk wata ni'ima in ka tuna ta dai wacce Allah ya baka to karatun da za ka ce masha Allah la quwwata illa billahi shine a can alqur'ani mutane biyun nan da suka yi ɗaya dinga ɗaya gori ɗaya dinga ɗaya gori to yayin da wannan abin da yake masa gorin ya ƙare gaba ɗaya ubangiji ya kahi kayan cewa wala la izda khalsa jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billahi yace da dan menene da ka shiga gonar dabinan ka kaga duk ba ka mata a wajen nan kace kace masha Allah la quwwata illa billah to manzo Allah yace duk mutumin da ya ga wata ni'ima da Allah ya bashi in ya faɗi bakin wannan kalma Allah zai kiyaye masa sharri na wannan bakin mutane sammun mutane kandun baka na mayu da sauransu duk abin da zai cuci abin Allah zai tsare masa shi sannan kuma Allah ya masa albarka jama'a an rike ko to masha Allah la quwwata illa billah bakin nan ake faɗa in ka tuna wata ni'ima da Allah ya baka amma ba ka dinga faɗa dan mutane su maka wato yabo ba to ka gani amma iza amma ala sabili itirafi bin ni'mati fa sanu to amma idan ka faɗi wannan magana ne bisa hanyar godewa Allah to wannan yana da kyau to ka ga mutum ne ya zo ya wuce wato da ya zo ya wuce wato gashi musulmi ne amma yana ta tangadin giya an san musulmi ne dan garin iyayensa musulmi ne yana ta tangadin giya kai ko tunda kake baka taba shan giya ba to kuna zaune da wani mutum kuna zaune sai ka ce ka wani ka duba irin yadda ubangiji ya nufi wani ya zama aikinsa kenan ya je ya sha giyan nan ubangiji Allah ka yaye masa wannan bala'i mu kuma Allah ka kiyaye mana sai ka amma wani mun gode Allah ka gani tun da nake ban taba shan giya ba yace ni ma haka to in haka ka faɗa to shikenan wannan ba laifi ba kai laifi ba amma ka rika faɗa dan ai mamakin ka ko a yabe ka to shi Allah ya hana kar mutum ya bi kansa ka ji an ce yaban kai jahilci to Allahu akbar uhu huwa alam biman ittaqa domin ubangiji shine masani biman ittaqa ga wanda yake mai tsoron sa duk irin aikin da mutum zai na sarari kaga yana kyauta yana sadaka yana sallah yana azumi yana ta ibada to mai yiwa ne yana yin wani a wannan aikin ne dan wata bukata ba dan Allah yake ba Allah shine ya san wanda yake yin aiki dan shi amma aiki haka sauri kowa yana ganin kowa na ibada to amma a zuci Allah ya san wanda yake yin abin dan Allah Allah ya san kuma wanda baya yi dan Allah din wani yana yi ne an ce wato wane idan dai kana ta yin sallar walaha to za ka samu dukiya yace a zamanin nan komai za a yi in ba dukiya ai ba magana nawa nawa ake raka'ar aka ce ai takwas ake salama hudu yace na dauka kenan ya mutuwa to kaga wannan wai neman tsari talaucin yasa ba sai ya faɗi falalar ya ce to yanzu yin wani ni na ga ana yin sallar walaha amma ina son yi ta amma ban san yadda ake ba ya ce wai ai sallar walaha sunnar manzo Allah ce shi manzo Allah ma farilla ce a gonsa amma al'ummarsa sunna ce sannan ubangiji ya ce wanda yake yin sallar walaha ran tashi alkiyama Allah zai sa shi ranar da babu inuwa duk duniyar nan gaba ɗaya sai gadan al'arshi to duk mai sallar walaha ubangiji ya mara alƙawari zai sa shi a ƙarƙashin gadansa ranar nan da matsin nan ba zai ji su ba ya ce haka take da fallar ya ce haka ne ya ce to na dinga yi kenan har har iya raina to kaga wannan yayi dan Allah amma wanda ya ji an ce dan za ta sa wadata to kaga neman wadata ne in ya samu wadata bukatar sa ta biya in ko Allah bai yarda ya samu bukatar ba wadatar ba kaga yayi dan ta bai samu ba kuma yayi aikin banza Allah ya kiyaye mu to dama haka manzo Allah ya ce yace wannan duniya yadda take wani yayi abu dan ya samu dukiya wani ya dan Allah wani ya dan ya samu mata ya aura wanda ya dan Allah shine yafi kowa cin riba shine huwa alam bi man taqa shine ya mafi sani da wanda yake tsoron sa ka gani shine aka ce la tasanu alaiha wato karka dinga yaban kanka wala tashadu laha bil kamali karka rika sanarwa kuma kana kai ni kam ai na fi karfin zuciyata a wane kai watuka da tsoron Allah kar ka rika yaban kanka kai mai tsoron Allah ne fa innan nafsa domin ita zuciya fa da kake ganin ta khasisatun makarkaciya ce idza mudihat yayin duk da aka yabe ta ta ji kana yaban kanka to igitarrat sai zuciya kuma ta rudu in ta ji kana yaban kanka to sai ta jefa ka a wani halaka kuma ka gani wata kabbara sannan kuma ta girman kai ta rika daukan ka kai kafi kowa duk inda kake tafiya sai ga mutum na jirkitawa dama yana jirkita a hagu yana daga kai sama yana shan hanci wai duk sauran mutanen ba su karatu kamar nasa ba saboda haka ai sai ya takama wa za ka yi takama karatu dan Allah kai bakin abin da ka sanar da mutane kuma da wanda kai aiki shi ka amfana wani ya zo ya ce menene kaza ka gaya mara sannan kuma kai aiki da abin bakin sa kenan akwai masana waɗanda aka ga sun yi sani ya kai inda ya kai kamar su malam bil'amu kaga suna nan a wuta kamar su karuna masana ne a zamanin annabi musa da suka yi da karuna irin su karuna kaga sun gama yan wuta ka duba irin dukiya irin ta sa'ala bata kaga ya zama dan wuta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu arzika da aka yi dewa amma da basu yarda da alqur'ani ba yanzu aka suna can auta ba ga Abu Jahil ga mulki ga dukiya a zamanin amma kaga yana can auta yanzu jama'a mu sani lallai duk abin da Allah ya ba mutum ya ba shi jarraba ne ya jarraba shi ya gaya zai rike wannan abin ibtila'an ne wa imtihanan Allah na ba mutum lafiya da rai da ƴaƴa da mata da dukiya da karatu da sarauta kowanne Allah ya ba mutum to ya ba shi ya gani ya zai rike wannan abin ba wai ya baka ne dindindin ba da dindindin ne in ka in zaka mutu ai sai ka tafi da shi a ya baka ne ya jarraba ka ya zaka tafiyar da shi in zaka mutu nan zaka bar shi dama nan ka tattara ka ce din naka ne karatu nan ka nema sannan dukiyar nan ka nema sannan sarauta a nan ka nema ka kuma bassa nan ka tafi yadda ka zo kama bada kuma kama bada na kuma a wala khalqin yuridu ko Allah ya ce kamar yadda na fare ku haka za ku dawo ku sami ni ba wando ba riga babu koda sule goma kuma jama'a a kula da kyau mutum ya riƙe kansa wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato yana da kyau dukkan musulmi in gari ya waye ya riƙa lura da yadda lamarinsa yake tafiya to idan isha ta yi yayin da ya je hau gadansa zai bacci to yau kansa hisabi kar ya bari sai gobe duk yayin da za ka yi bacci kullum kai hisabi tukuna kaga ai Allah zai hisabi ran tashar kiyama to kamun Allah ya maka hisabi yi wa kanka tuku aka ce ya rasulullahi mutum zai iya kansa hisabi yace na'am zai iya to ya zai yi sai ya ce to ka duba daga sanda rana ta fito wato ka gani alheri nawa ka aikata tsakanin kyauta sadaka zumunci gaida mara lafiya taimakon kasashe da dukkan aikin alheri wanda kai zuwa masallaci zuwa makaranta yin karatun yin tasbihi yin tahmidi da yaban annabi ta dukkan abu na alheri ka rika kula da shi daga fitowar rana har zuwa sanda ka je ishan nan za ka kwanta sannan ka tuna kuma laifin da kai daga fitowar rana har zuwa kuma yayin da za ka kwanta ka ga wanne yafi yawa to idan kana yin haka kaga wanda sharrin ne yafi yawa to ka san rannan lallai baka da lafiya kaga yayin ma sai ga mutum ya miƙe zumbur ya je alwala ya kama ibada dan ya cika gurin da ya kasa akan na sharrin nan da ya rinjayi alheri ya cika alherin ya rinjayi sharrin to amma mutum kawai ya sallah wannan hamsa salawatu da aka ce yana yi kawai shi ta ma kamar aita ce ya ga ana yi sannan kuma ya dinga alfaharin cewa su ne musulmi aljanna kamar dan su aka yi ta a ubangiji ya yi aljanna wato saboda muminai musulmi kan duk wanda ya shiga musulunci to ya daga ke zama mumini kuma kar ya zama musulmi kadai ta shi musulmi farko ne mutum yake musulunci daga mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to ya zama musulmi kenan amma shi mumini dukkan abin da Allah ya ce a yi wannan farilla ne to sai ya yi kokarin iya kokarin sa ya ga lalle in bai su duka ba ya ga a iya kokarin sa yana yin su haka abin da Allah ya ce a bari kuma wato ya yi kokari ya ga in bai duka ba ma yana bari wato gwargwadon ikon sa abin da ya gagare kuma yana ta tuba wannan shine al'adar muminai sannan mutum ya miƙa ransa da lafiyarsa akan addinin musulunci ya tabbata sannan mutum ya so Allah fiye da yadda yake son uwatar da ubansa ya so Allah ko fiye da yake fiye da yadda yake son kansa sannan mutum ya so manzon Allah fiye da yadda yake son uwatar da ubansa sannan ya so manzon Allah fiye da yadda yake son kansa manzo Allah ya ce a cikin masoyana wanda duk ya ga ya fi kaunar kansa da ni to ba masoyina bane in dai ka ga za manzo Allah za a cuce shi amma ranka bai ɓaci ba kana munna kai ko ka ce kana ƙaunarsa ba ka ƙaunarsa domin a nan duniya in ka ga za a laushe ubanka saboda soyayya ta yi ƙarfi duk wanda ya ce zai laushe ubanka kana zaune sai kun yi abin da za ku yi mai ijawo ai soyayya ce ta sa ashe da kana ƙaunar manzon Allah da kyau in ka ji wani zai ci zarafinsa ko addininsa to ka yi iya ƙoƙarin ka tukuna sai inda aka gagare ka waɗannan su ne mumune haka suka yi a zamanin su kowane mumini ɗaya waɗanda kuke ji sun zamani da annabi sunansu ya shahara zuwa yanzu har tashar kiyama wato muminancin nasu sun miƙa ransu da lafiyarsu ga manzon Allah da Allah gaba ɗaya in ka ce za ka taɓa addini baka isa ba sai dai ka ɗauran su da dama sun ce mutuwa wajibi ce wannan in ba kashe su akan wannan ba ma mutuwa za su mutum na kwanciya a ɗaka magari ya waye a ga ya mutu to ashe gare ya mutu din akan taimakon addini to jama'a haka ake son musulmi na kirki wato shine mumini Allah ya ba mu ikon wannan irin aikin ka gani to me kace أفرأيت الذي تولى
eh, wato fallazi yan bagi lil shaksi tunda ita zuciya idan kana girma mata kana yabanta wato za ta ruɗe ka ta yi girman kai abin da ya kamata ga dukkan mutum har mun nafsi wato ya rika karya zuciyarsa wa zullaha da kaskanta ta wasu tafiya da wulakantar da rai kuma ka rika cewa to ni awa nake kuma yanzu in ibada ce ana zancen suwa na suwa na nima har a zance na sallar tamu da take ga ta dai ko za a karba ko ba za a karba ba azumin namu ga irin sa dai ko za a karba ko ba za a karba ba to ka dinga nuna ranka irin wannan to ba za ta yi girman kai ta rudu cewa kai kai wani bane da haka ake karya son zuciya ka ɗauki duk abin da kake din nan baka kai rabin rabin kashe wani goma ma ka rinka ganin ya fika yayin duk da kake ganin ka fi waɗansu to mutanen sun fika yayin da kaga kuma dan anan Musa alaihi salatu wassalam ubangiji ya ce mara wato Musa ina so ka nuna min a cikin halitta wanda ka fi annan Musa ya je ya dinga yawo aka ce tun safe yake yawo ya je nan ya je nan cikin mutane ya je cikin maza ya duba cikin mata ya duba cikin dabbobi na gida ya duba cikin na dawa ya duba cikin tsuntsaye kai har aka ce ya zo yana duba cikin itatuwa har aka ce ya zo cikin yayi wannan ya- har magarba ta yi Ubangiji ya ce Musa baka nomo abin da kaga ka fi shi ba ya ce Ubangiji ni duk a cikin halittarka ban ga wanda na fi shi daraja ba kowanne ina ga ya fi ni domin kowanne ban san yadda kake nufi da shi ba ni ko na ji ka faɗi ga yadda za ka yi wa mutane in sun saba maka ni ban sani ba ko a cikin masaban nake to kun gani annabin Allah kenan balle mutum kuma yar ibadarka da bata kai taka ba ga son zuciya a ciki ga rahin sani ga kuma mantuwa sannan mutum ya rika yaban kansa kuma Allah shi kiyaye mu To, a faraita allazi tawalla, eh, ka bani labari allazi tawalla wannan wanda ya juya baya bai ba da gaskiya da alkur'ani ba, ya bi son zuciyarsa, ai irtadda wato ya yi ridda ya koma wato daga musulunci ya koma kafirci. Allah ya kiyaye mu da ridda. Wato, ai ai uyira bihi aka- da aka yi masa eh, ihu akan ya musulunta. Sai ya ce kai na fasa musulunci. wato ba majusai ne balarabe ne sai ya shiga addinin musulunci da ya je yan uwansa sai suka dinga masa gori sai ya ce kai ni na fita daga addinin musulunci ka gani wa qala inni khashitu iqaballahi wato sai ya ce ni ina jin tsoron azabar ubangiji faru min lahul mu'ayyaru lahu an hamila anhu azaballah in raja ila shirkihi wa da'a min malihi kaza faraja Allah ya kiyaye mu da kwaɗayi kwaɗayi mabudin wahala haka zancen nan yake wato kun ji mutum ne ba majuse arni sai wannan imani ya zo masa sai ya ba da gaskiya da Allah da manzon Allah ya shiga addinin musulunci da ya haɗu da wani mutum sai ya ce wane ya ce na'am ya na ganka ba kamar da ba kayi wani irin kama kuma ba wacce na- ka san sufar muminai daban take duk wanda aka ce musulmi ne dama ana gane shi da kun haɗa hanya sai ga musulmi ne to da ya gan shi da wannan sai ya ce ai ni yau na musulunta ka musulunta ya ce eh ya ma dariya ya ma dariya ya masa gori ya tuno masa abubuwa iri iri ya ce amma wani kayi asara ya ce yanzu kana kan wannan addinin iyaye da kakanni na gado na bauta a sulata da uza har kawai rana a tsaka saboda muhammad ya zo da bakon addinin nan ka ce ka ba da gaskiya ka fita daga wannan ya ma dariya aka yi masa ya ce to me isa ka ba da gaskiya ya ce dalilin ba da gaskiya ta wato na daina wannan addini ɓatacce na daina shan giya da zina da caca da dara da dukkan mm, abin da yake mm, haramun ya ce na ji manzon Allah ya karanta alkur'ani ya lissafa irin ayyukan da muke yi ya ce wanda ya mutu akan wannan aiki don tashi alkiyama Allah zai azabce shi muguwar azaba wacce take azabar kowace kwana ɗaya shekara dubu hamsin ne kwanan- kwanan cikin azabar wuni ɗaya tak daidai da shekara dubu hamsin na duniya ne ya ce na ji kuma ya ce wato in an dinga zaman zaman ba iyaka a cikin azabar kuma azabar ayi wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan ya ce saboda jin tsoron wannan ina tsoro kan mutu akan wannan hali in ji Allah ya min azaba ya ce saboda wannan kawai ya ce saboda haka ne ya ce wannan ne ya ce eh ya ce to yanzu idan dai wannan ne ka koma kan kafircinka na da ka yi abin da ka ga dama a rayuwarka wanda ka gada ka gada ka ne karbi da maganar Muhammadu yace amma azaban nan ta lahira idan an je in dai magana ta zama gaskiya ce akwai ta to zan ce da Allah ni ne nace ka bar musulunci ya hada da taka da tayi mun kaji kaji rikakken kafiri fa kenan yace a hada da tasa azabar da ta wannan wai zai ga Allah eh, a dau- a dauka da hade masa yace kaji wannan ko yace eh yace madalla yace ka san ina da gonaki na na dabino guda kaza yace eh ka san ina da dinare mm, kamar dubu kaza a a can a Baitul Mali inda na bara ajiyar da kuma inda nake da su ana safara eh ka san kantuna na kaza eh garken dabbobi na kaza duk ka san su yace na sani yace to a ciki kowanne na wara maka kaza kaza duk naka ne ka koma kan kafircin ka azaba kuma wannan da ba a gani ban an je in gaske ne to zan gaya Allah ya hada min da taka da tawayi mu kaji Allahu akbar da ya ji wannan malam shikenan sai ya ce ya bar musulunci kuma sai ya koma kafircin Allah ya kiyaye mu Eh, Allah sarki Eh, ka gani wato shine wannan mutum aka ce ya wa an yi dafa adada muayyanan min mali waje ala ala nafsi huwa shay'an wahidan wa huwa ramanu azabullahi wato abin da ya rude shi kenan ba shi dukiyar nan da kuma ɗauke mara azaban nan ai anan duniya ma ana yi ba wai kuna ma, ku daina mamaki ku ce mutan da su suke wannan yanzu a cikin mu ma haka ake menene zai sa mu ga haka ake yi yanzu da yawa zaka je gurin malami idan ka je shi malamin da ba mai tsoron Allah bane an yi wani aure da aka yi aure kun nemi auren abokin auren sai ya kasa ka sai aka bashi matar da aka bashi matar nan sai ka je wajen malamin ka ce malam yace na'am yace kaji kaji kaji wulakancin da ya same ni wannan ne ya same ka eh to yanzu ya kake so yace ni abin da nake bukata wato auren nan in ya dade kai rana ita yau in ji ko ya mutu ko ta mutu ko auren ya rabu ko ka ta fice ba ta gida wannan kake so eh ce to wani wannan abu kuwa gashi haramun ne ya za ka ce in yi yace to malam menene haramcin sa yace um, mut- malamin yace mara to abin da yake ubangiji yace wanda ya raba auren mace da mijinsa mata da miji suna zaune ba ya cancanci a raba ba domin akwai wanda ya cancanta ko mijin ya zama shayin giya ita ku ba ta sha to wannan auren su shari'a ta raba ko mijin ya zama ma- me- m- mabayyanin muzinaci a sarari ya- kowa ya san muzinaci ne to shari'a ta raba ko ya zama baya sallah shari'a ta raba auren su to ya zama dai kawai dan biyan bukata kai baka samu ba kace a raba auren malamin yace to wani abin nan yana da nauyi yace malam abin da zan baka wato in dai auren nan ya rabu da wance da wani aka yi da ni da shi wato eh, eh, eh, kowa ya rasa gaba daya yace abin da zan baka naira dubu nawa kenan jaka biyar to malam da bai taba kama fam mai tan gaba daya bai za a bashi naira dubu ai kaga shi kenan ba shi kenan yanzu kaga an kwace mar imani an bashi dukiyar kamar yadda aka yi wancan ba to da jin naira dubun nan sai ya ce to tsaya ba naira dubun kaɗai ba yanzu ka san fa wannan abu ni kam ina jin tsoro a lahira kar Allah ya mun azaba shi wannan da ya zo sai ya ce to yanzu abin da nake so da kai wani ayi aikin nan dukkan laifin yana kaina kai ba ruwanka ni dai kawai in ga an raba auren laifin duk yana kaina ya ce ka ɗauka ya ce na ɗauka shikenan ya ce to waje a ka kuɗin ya je kama naira dubunsa ya je al'adan da ya saba yi mai yiwuwa kuma yayin da zai aikin kan a gama kafirci kan kafirci ka ga raba auren asalinsa ko da mai ya raba ko addu'a ya yi auren ya rabu to ya zama kafiri ka gani duk wanda ya raba auren mata da miji ba akan ɗaya na saban Allah ba dan kiyayya dan dai wannan ya sa ya raba wallahi in ya mutu ya mutu kafiri sai dai in ya tuba ka gani dama waɗanda suke ba da wannan ilimin da ya zo farkon abin da ya aka tambaye shi koya ilimin mara'ikun nan da suke can ƙasar babila ca ya ce mara fala ta kafir kar ka kafirta domin sanin wannan ilimi da aiki da shi to kafirci ne ya ce ba komai to kaga ashe malamin da ya ce wannan da ya aikin nan a yayin kaga ya kafirta ɗaya kenan to yayin da zai aikin balle ya rubuta wata aya ta alkur'ani ya je ko wani sunan Allah ya ce a saka a shadda ko a saka a kwata ko a saka a juji to kaga wannan kansa kuma kafirci ne duk mutumin da ya binne sunan Allah ko a ra- ko a cikin kwata ko a cikin juji ko a cikin kashi in dai aya alqur'ani ko sunan Allah in dai ya binne ya mutu a ranar ran ta alkiyama wallahi komai ibadarsa kafiri ne shi to ka kafirci bi ashe wannan aikin kenan har yanzu na wancan mutum har yanzu ana yin sa Allah ya kiyaye mu to jama'a kun ji irin yadda duniya take yaudarar mutane saboda haka duk abin da mutum zai baka akan ka raba aure kar ka yadda ka ce wannan abu Allah ya riga ya shi ka je kai hakuri Allah ya baka taka domin in an raba auren ma mai yiwa kuma ai aikin raba auren ya ki rabuwa Allah bai yarda ya rabu ba kaga ko niyyar yin aikin tana nan kamar an yi ne domin kun yi abin ne bai yarda ba kai kuwa da kace din nan ka dauke ne laifin to kai malam fa karkai minna Allah bai yarda ya dauke maka laifin ba laifin naku ne ta duk kun kafinta a yayi karka munna ka ce a ya dauke ma wala ta zuwa wazira to wazira ukhra ko wani mutum ba zai dauke wani zunubi ba yace ayi abin yana kaina wallahi kar mutum ya in ya faɗa dan dan ya cuce ka ne ran tashi alkiyama da kai da shi za a raba muku zunubin daidai shi rabi kai rabi Allah ya kiyaye mu to kaji wancan mutum shi ma dukiya aka bashi sannan aka ce kuma za a dauke masa azaba ran tashi alkiyama ta kafirce sai ya ce ya yarda lakin ko wancan ba da ikon dauke ma din kaga saboda jahilci sai ya dauka ai wannan ko Allah ya tambaye ni sai in ce wani ne yace ya dauke mu ba yi da iko ka gani ma wanda ya hamilin min khabaikum min shay'in ko to me kace Waɗe kalilan wa
shi wannan mutum da aka nemi ya fita daga addinin musulunci ya koma kafirci sai iya da wa ba kalilan aka ba shi yar dukiya kaɗan wacce aka ba kamar kamar jaka biyar din nan da na faɗa abinda aka ba shi kenan ɗan kaɗan wa kada ka gani sannan kuma ma albaki mahfuzun min al-kidiyati wai aran to ka gani sannan aka gurbata masa kuma imaninsa ka gani wato ashe yayin da aka gaya masa abin da za a bashi aka ce za a ɗauke mar to dukiyar da aka ce za a bashin ma ba bashin ba ka gani an ambace ta ne dai kawai eh to me kace وعنده علم الغيب فهو يراه a inda hu ilmul gaibi yanzu sanin boye na ra- abin da za a yi ranar tashar kiyama yana wajen wannan mutum da ya yarda ya ce wani na ɗauke maka laifin yana kai na kai dai kai mun wannan aikin to shi da ya ce din nan ya ɗauke ya san Allah ya yarda da wannan ko ka kai da kace ka yarda ya ɗauke ma din ka san Allah ya umarni da cewa zai ɗauke laifin wani ya ɗora wani a'a man amila salihan fali nafsi wa man sa'a kuma fa alaiha wa huwa yura balle a ce shi wannan mutum yara yana ganin abin da yake boye a sha'anin lahira bare anna gairahu ya ya tahammalu an wal azaba al-akhirata har yace wai wani mutum zai dauke mar azaba kai dai kai malam a raba auren nan dai in dai an raba shi ko ka koruwa na daga garin nan kaga hanyar samun mu da kaza da kaza da kaza bi ya tsatsare mana ni dai wajen rumfan nan tamu ina so a roki Allah je a binne wani abace ce dai wani ya tashi domin cinikin da zamu mu biyar rana daya wato shi kadai wani a nan layi mu sai wannan cinikin saboda haka ai wata laya a je a binne ko a roki Allah cinikin nan dai a fasa mutanen su daina zuwa ko ka shi yaji san baya son gun ya sake guri zan biya ka kaza kace ai ba cewa ne ice na dauke rashin kyan zunubin yana kaina ai mun malam to kai ka san Allah ya yarda da cewa wani zai dauke laifin wani a'a bai sani ba shin wane ne ne wanda isa aka koma daga aka fita daga addinin nan yace zai ba da dukiya wani lalatacce ne aka ce walidu ibn magira walidu dan magira ne mara kunyan nan shine yayi wannan aikin wannan mutum ya yi rashin kunya zamanin manzo Allah amma yana can a cikin wuta yanzu kirikiri ke ta da manzo Allah in yana karanta alqur'ani yace ba gaskiya bane sauran sai sun koma waje daya amma shi a sarari sai yace ba gaskiya kake faɗa ba Allahu akbar ka gani da shi da Anas ibn Wa'il waɗannan da Nalad dan Harisu su ne mara kunya a zamanin manzo Allah su Abu Jahil in suna so a ci mutuncin musulunci ko a bata manzo Allah ko ai ko Asi dan Wa'ilu ko Walidu dan Magira ko Nalad dan Harisu manyan marasa kunya kenan ka sa a kafirai ma da munafikai wani ya fi wani kunya wani sai a waje ɗaya wani ko ido da ido baya jin tsoron Allah baya kunyar wani ka gani Allahu akbar eh to me kace الذي نبأ بما في صدور
am ko ko shi wannan mutum lam yana ba ba bashi labari da hukunce hukunce bima fi sufi Musa da abin da yake cikin littafin annan Musa shine at-taura ba ko bai ji a cikin at-taura an ce wani baya dauke wani laifi bane kowa ya aikin alheri kansa kowa ya mugunta kansa sai dai in wani ya koya wani alheri za a bashi la'ada shi wanda ya koya din domin ka koya wani aikin alheri ka ji wani mu rika zuwa makaranta wani mu rika tafiya jana'iza wani mu rika zuwa duwa mara lafiya wani rika sadaka wani rika kyauta wani tsare matanka wani ka rika ci da gida da kyau wani ka bar zalunci to duk in ka sa mutum ya daina waɗannan ayyuka munana to Allah zai rika baka ladan ka shiryar da shi in ka ce wane kwanan nan fa an yi bakin wato waɗansu makaɗa mu rika zuwa gu kaza ake gidan rawa kaza kullum in kuka tafi dama a baka zunubin ka a bashi nasa sannan a nasa kuma a ɗebo la'ada kuma a ƙara maka dan kai ka bashi labari man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ko wa man sanna sanatan sayi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha wanda duk ya nuna wata hanyar alheri wani ya bi yana aikatawa to yana da ladan nasa ya yi aikin wanda ya yi sannan wannan kuma yana da ladan wanda duk ya kwaikwayi irin wannan aikin har tashin kiyama kamar guri ne kace a buɗe makaranta a gun nan to da an buɗe makarantar duk ran da aka yi karatun aka tashi sai an baka la'adan lada ba a cikin na masu karatun ba kuma Allah ne zai ɗebo a taskarsa kawai ya baka kace gun nan ya kamata ya zama wato makabarta ne a, a rika binne mutane to sai wani ma yace ni ma gana na bayar wani ma yace ganawa ko kace a tara kuɗi jama'a mu rika gyara masallatai to duk abin da ka bada shawara a ina alheri za a baka ladan yau a ba wanda ya ladan yau sannan kai kullum sai an baka la'adar abin ha kuma wanda ya fara kawo gidan giya unguwa haka wanda ya fara bude musu gina gidan karuwai haka wanda ya fara bullo da caca a guri yace a zo na a rika caca to duk zamanin da aka yi caca aka gama sai an rubuta ma zunubinsa sannan an rubuta waɗanda suka yi caca zunubin sannan shi kuma Allah ya ɗebo azaba ya zuba mar shi yace a zo a yi gurin haka manzo Allah yake saboda haka ba wanda yake ɗaukan nauyin wani abin da kai na alheri to dama naka ne sai dai in ka koya wani kuma za a baka lada a baka mashi wa nasa haka na sharro kuma Allah ya kiyaye mu to shine ubangiji ya ce wai shi mutum da yake zaton wani zai ɗauke man laifi ba ya gani ne a cikin atauran Musa su ba su ga Allah ya ce wani baya ɗaukar laifin wani bane kowa ya nagari kan kansa eh wa Ibrahim allazi wafa da kuma littattafan annabi Ibrahim waɗanda suka zo suka wuce shi ma ai a ciki Allah ya ce baya ɗora wani nauyin wani kowa ya saɓa Allah zunubi nasa kowa ya ibada lada nasa duk a ciki ba su nuna wani na ɗaukar laifin wani ba ko to ka gani wato su an ce min tabligin risalati to wajen fi sufi Musa din nan hukuncin da ya zo cikin littafin annan Musa wal ma'ana a balla mai kubi billazi fi sufi Musa ba ba su labarin abin da yake cikin wato a taura Musa bane hatta ga tarra bi kila lahu har wannan mutum ya rubi ya fita daga addinin musulunci dan an ce za a dauke mar azaban lahira kuma an ce za a bashi yan kuɗi Allahu akbar abin da yasa ubangiji ya fara fadar Musa li qurbi adihi minhum dan ya fi kusa da zamanin waɗannan su Walid dan Magira din wa husa zainir rasulaini Allah ya keɓanci wato waɗannan manzanni bi Musa din nan da da kuma Ibrahim dalili li'annam kanu qabla Ibrahima wato su sun zo ne kafin annabi Ibrahim ya zo ka gani Allahu akbar eh ya fuzuna rajula bi zambi bi zambi gairihi a wannan yayin wato suka rike mutum da laifin waninsa fa kana rajulu har yayin nan ma mutum yakan kasance idza qutila idan aka kashe shi wa zufira alul maqtul bi bi abil qatili wato su kuma waɗannan iyayen waɗanda aka kashe dinnan in suka zo rama suka kashe uban wanda ya kisan kan nan au ibnahu ko ɗansa wa akhihi ko kuma ɗan uwansa au ammihi ko su kashe kanan ubansa au kalihi wato ko kanan uwarsa katalu sai su kace kashe shi kaji su a zamanin sa haka ake wato zamanin wancan yayin wani laifin wani na kama na wani kaji in mutum ya kashe maka ɗan uwanka sai ka je ka kashe ubansa ko ka kashe kanan ubansa ko wan ubansa a wancan zamanin ubangiji ya ce alqur'ani ku ba haka bane wanda ya kisa shi za a kashe idan mutum ɗari kuma suka taru su kashe mutum ɗaya su ɗarin nan duk sai a kashe su kaji sabanin wato ita shari'a musulunci haka take yanzu aka je ku yi gayya idan kuka yi gayya ku je ku samu mutum ɗaya tak ku kama shi da duka ku yi mar duka ku kashe shi da aka zo aka kirga aka kame mutum ɗaya a cikin ku da aka kame shi aka je aka sa masa tuhuma wato wani abu mai wuya ana ba shi wuya a wajen hukuma da ya ji wuya sai ya ce kai ni kisan kan nan ba ni kaɗai ne ba aka ce da kai da waye ya ce muna da yawa yanzu ka iya faɗa sunansa ya ce eh aka ce to faɗi aka dinga yace da ni da wani wani a gida mun gaya mar yace mu je da wani da wani da wani ya lissafa mutum 20 a gida waɗanda sai da aka gaya musu za a suka ce sun yarda sannan kuma su suka to su 20 ba su 40 kenan ba yace to haka muke wanda muka haɗu wannan 20 ba su je gurin ba amma 20 din nan tare muka je to shari'a musulunci ta ce su 40 din nan duk sai a kashe su gaba ɗaya saboda mutum ɗayan nan shine ake ce mar kisan gila manzo Allah haka aka so a yi masa ai haka kafirai suke shirya sai su gayya sai Allah ya kiyaye shi shine kisan gila ayi gayya mutum jirewa a ji a fada mutum daya kashe shi to da waɗanda aka yi da yadda su din nan da waɗanda suka zo suka yi duk ɗaya ne sai a kashe su gaba daya dan wata ran an ce sayyidina Umaru ya taba kashe waɗansu mutane wato mutum biyu ne suka taru suka kashe mutum daya da aka zo da su aka aka faɗi yadda aka yi suka ansa kuma sai ce a je a kashe su sabon ka ce da a kashe ɗaya mana wanda ya fara yi yace ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa da duk ƙasar nan gaba ɗaya ta Hijaz wato ƙasar Makka da Madina in suka sa hannu gaba ɗaya suka izini a kashe mutum ɗaya da yadda su aka same su kuma hakika sun taru sun kashe duk sai aka yi su gaba daya shi isa kaga sayyidi wato sayyidina aliyu yayin da aka zo aka yi masa makami din nan a masallaci a bani ulwata da ya zo din nan wato ya je masallaci ya sare shi da ya sare shi bayan ya sare shi kuma ya je har yanzu ya sari mutum biyu da wuka sai bi ali da ya sare shi takobi a kani to takobin da ya sari sai bi ali wato sai da yanke kwakwalwan sai da ya kai ga kwakwalwa to da aka zo aka duba sai bi ali ya ga ga kwakwalwan ya ce to a kamo wannan mutum da aka kamo shi ya ce to ya tara sahabbai gaba daya ya ce wannan mutum a je a tsare shi a kurkuku idan an tsare shi ni kuma a samu masu magani su rika samun magani idan Allah ya warkar da ni to kenan wannan mutum za a yi masa hukunci idan kuma Allah ya sa wannan abu ya zama ajali na ni kadai na mutu ba wani to wannan mutum shi kadai za ku kashe waɗancan su ma sai suka mutu waɗanda yi wa raunin sai bi alin kuma ya mutu shi ma to amma sai bi alin da zai bar duniya ya ce shi kadai za a kashe mun ba a sami cewa wani ne ce zo yi ba shine ya zo yi Allah ya kiyaye mu to saboda haka jama'a a daina a daina hada baki ana yin cuta kowa ya cuta kansa zai wa ka gani to mu a zamanin na alqur'ani wanda ya abu shi za a yi wa idan ba za a je da ya laifi a je a kamo ubansa ba uba ba zai kuma a kamo ɗansa ba sai dai inda sanin uban dan yayi ko kuma da sanin dan uban ya je yayi to ka gani to shine ma umira bihi to me kace وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى shi waɗannan mutane ba su ji abin da Ubangiji ya hori annabi Ibrahim da shi bane min tabligin risalati na isar da aike shine manzanci ya wa'azi wa qiyamihi bil bayfan da kuma tsayuwarsa da hidimar baki wa khidmatihi iyahum bi nafsihi annabi Ibrahim duk bakon da ya zo gidan sai ya bashi abinci ya bashi abin sha ya bashi gurin kwana kuma ya raka shi ya bashi guzuri bakin zamanin sa haka annabi Ibrahim yake sannan in ka zo bakunta gidan annabi Ibrahim ba zai haɗa ka da yaron gidansa ya ce shine mai baka ruwa shine mai mashara duk abin da za a yi wa bako shine zai da kansa ya ce shine ya kamata ya daina samu ladan hata manzo Allah shi ma haka yake yi manzo Allah yakan ɗauki sauhu wato kamar yanzu irin jakar cefanan nan idan ya ɗauka ya tafi har kasuwa ya je ya gama saye sayensa wajen yan yalo wajen yan lansun wajen yan lemo duk ya tattarkato kayan marmari ya zubo a jakar in kun haɗa hanya ka ce kawo in karɓe ka ya ce a'a ya ce zai ce rabbul iyali haƙo an yi khadimahu ya ce ai umar gida shine ya kamata yi wa iyalinsa hidima ba kai za ka yi ba ni ne zan yi an yi na aure su saboda haka kaga yanzu wani sai ya ce wai ya girma ya je ya ɗauko mace ruwa ko ya yi girma kamar sa ne zai je so itace ya ɗauko ka in ba ka da kuɗin ba ɗan dako ɗauko da kanka ka matar ai matar ba ita zaka duba ba Allah zaka duba kaga manzo Allah da kansa ne yana da ikon ya ce duk kasuwar wanda yace ɗauke kai mu sai kamar shi ma da ya da zai ce a goya na ɗauke ni aka sai a ɗauko shi a kashi gida amma shi zai ɗauko kayan da ya so na cefanen gidan da kayan marmarin in ka ce kayan karɓe kai ce a'a ni ne mai gidan ni na aje iyalin gidan ni ne ya kamata musu wani abu ba wani ba saboda kau da girman kai kaga annabi ibrahim ma haka yake dama girman kai ba alamar mutanen kirki bane ka gani annabi ibrahim da kansa zai wa bako aiki sannan ya bashi abinci sannan ya mara ya bashi guzuri kuma allahu akbar fakana ya karuju saboda wannan annabi ibrahim ya kasance yakan fita ya talaqqab bai fani min masafatin farsakin wato ya je ya taro baki hanyar da isan za zo da kamar misalin mil uku sai ya tafi inda ya san baki na kullowa ya kai mil uku in bai gani ba ya dawo ya tafi wata hanyar mil uku tun safe sai ya kai misalin kudu da arewa gabar da yamma mil uku uku sai ya gaba baki sannan ya dawo gida ya zauna shi zai kawo su ya ba su masauki ya ba su ci da sha sannan ba wani abin sayarwa suka kamar ba dan tafiyar su suka zo kawai gobe ya ba su guzuri su wuce gaba yayi dan Allah ne ka gani fa in wajada dayfan in ya samu baki ya karamahu ya girmama su wa kala ma'ahum sannan ya rika cin abinci tare da su dan nuna bai fi su ba idan ka ga bako wato ka girmama shi domin baka san abin da yake tafa da shi ba an ce ran da bako ce assalamu alaikum a gidanka wato ya sauka da rahama yayin da zai shiga gidan ya sauka da rahama dubu da ita zai shiga gidan naka bakin abin da ka bashi ya sha kuma a gidan sadaka ne bakin abin da ya ci kuma sadaka ne gun da ya kwanta kuma sadaka ne idan kuka gaisa da shi kuma a baka ladan sadaka ran da ya tashi ya ce zan tafi ko ka bashi guzuri ko ka ce sauka lafiya bakin laifin da yake gidan kuma ya ɗebe shi gaba ɗaya tafi da shi Allah ya muku gafara saboda shi din ashe wannan gara ta isa ko to wanda kaga yana kin bako wannan mutum Allah ya jarrabe shi da wata munguwar musiba wacce ya kamata ya roki Allah ya sauke mar wanda kaga Allah ya masa san baki Allah ya bashi wata baiwa wacce ya kamata ya gode wa Allah kanta ka ja ka Annabi Ibrahim yake ka gani dan haka aka ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yaga almajiri ya zo yayi bara a gidansa yace yace allazi wahidin a taimake ni sabilillahi idan manzo Allah ya dauko abu zai bashi ko sahabban manzo Allah za su bashi duk wanda a zamanin zai ba almajiri sadaka sai ya ce alhamdulillahi domin so ake in za ka ba da kyauta ko za ka ba da sadaka wato ka bayar kana farin ciki ba ka bayar ka ce to ya za mu yi ga su nan suna yawo dare yawo rana yawo kana zaune a yi mabara kana tafi a yi mabara a je a tare ka nan to ya za ka yi abin ya zama dole a ba dole bane ka tuna dan Allah kake yin abin nan Allah kuma na da ikon ya mai da kai kai ma kai bara waɗanda suke bara nan baka fi su komai a wajen Allah ba ko abinda mutum zai duba kenan mutane ne yan uwanka kai dan Adamu su yan Adamu sannan su mutane ne mai yiwa ma irin ku daya amma kaga Allah ya tsaye da su a bara kai ba sai gode Allah da aka zo ma bara ba in akwai ka bayar in babu kuma kai kyakkyawar magana ka gani saboda haka sabon annabi idan ka zo musu bara dama in suka ɗauko abin suka baka da ka tafi sai su ce kai wane na'am mun gode Allah ce menene wane yace kaga wannan abu da Allah ya ce abin da mutum ya bayar na alheri shine zai tara a lahira kaga wannan mutum ya zo ya ɗaukan mana wannan ka zai aika mana da shi lahira mun huta da ɗauka ka gani wato wai abin da zaka ajiye aljanna ne ga wanda ya karba zai je ajiye maka domin duk abin da ka ba almajiri ko ka ba wani taimako to dama za a rubuta a je ajiye ma aljanna shi dai ya ci anan amma sai an ninka ma sau ɗari bakwai irin wannan ajiye maka sai ka je sai ce mun samu mai ɗaukan wannan abu mun gode Allah ashe ka nemi yin sadaka ka rasa wanda zaka ba ma musiba ne ka gani shi sa aka ce in ka gode mai in an gode mai kyauta to a gode mai karba yayin da ka ɗauko abin ka kim kim kim zaka ba mutum kyauta da zuwa kace wani ga abin nan na ba kyauta zai ce bana bukata ni ma ina da shi sai kai turus da abin kuma to ka bayar ya ce baya so to ashe da ka ɗauko ka ba yace kai ma dalla ma dalla wani Allah ya saka maka da alheri wannan abu da ka bani Allah ya sa ajiya ne a aljanna sauran kuma da ka bari Allah ya masa albarka kaga sai ka ji daɗi to jama'a mu rika ladabi da ladabin alqur'ani duk abin da zamu yi alqur'ani ya shirya mana ba wani abu wanda za mu na san ranmu sai dai in shedan ya fi karfin mu ka ji dai annabi ibrahim yadda yake haka ake so mu rikai ka ci abinci da bakonka dan kar ka nuna masa cewan ka fi shi domin wani bako idan ba a ci abinci da shi ba zai ci abincin da yawa ba idan kai bako yana dan jin kunya ko bai saba zuwa ba ko gun da kunya idan ka kawo masa abinci dama wato yana tsoro kada ya ci da yawa a ga gun da ya ci a ce tab wannan bako abincin nan da ya ci ya rabe to ka gani sai ga ko abin bai koshi ba ma sai bari dan kara ce dishi ya cinye wannan tsagin gaba daya to amma idan ka zo kuka zauna a hankali kana ci yana ci kana ci yana ci har sai samu ci da yawa sannan garin cin abincin kuma har kansa ya waye da kai kuma ya zama baya jin wani nauyin ka sai ku zauna kuna hira da shi to amma an ka tura shi waje ɗayan nan fa ka matsa masa to kun ji yadda annabi Ibrahim da yake wannan addinin da muke kai kuma nasa ne wannan addini na, na musulunci annabi Muhammad ya same shi ne daga annabi Ibrahim shine asalin mai addinin ubangiji ya ce to ka bi addinin millata ibrahim din nan ko to shine yadda muka ji ayin nan haka zamu haka ike yi ka gani wa sabrihi ala nari sannan mutum ya rika daukan hakuri kuma akan wahala idan kana yin abu dan Allah ko da abin nan da wuya karka fasa ko da ana zagin ka kuma karka fasa ko da kana ba mutum abinci ya zamana da kyar zaka nemo in dai ka so ma bashi to bashi ko da mutum zai gaya ma bakar magana akan kane masa alheri kai dai bashi dan Allah din dubi Allah dai kawai kaga annabi Ibrahim ma duk wahalan da ya sha din nan a wuta aka jefa shi amma da ya fito bai fasa bautar Allah ba a wutan ma Allah yake bautawa wa zabi waladihi sannan ya dauki hakuri kuma ya yanka ɗansa saboda haka in ɗanka yake Allah kai maki shi in ɗanka yake addini kai maki shi in ubanka yake addini kai maki shi in uwarka ta ki addini kai maki ta in matarka ta ki addini kai maki shi ta haka dan uwanka in ya ki addini ki shi haka abokinka ko wannan abu shine hanyar annabi Ibrahim kaga mahaifinsa din nan azara da ya ƙi addinin Allah kaga shi ma ba ruwansa da shi ce ba ruwana da kai shine kuma a cikin alqur'ani ubangiji yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ba ka samun wanda iya yarda da Allah da addinin Allah sannan ya yarda da alqur'ani da manzon Allah kaga yana kaunar wanda baya son Allah duk mutumin da ya yarda da Allah to in ya ga wanda bai yarda da Allah baya kaunarsa wanda ko yake Allah nan da zaka kishi walau kan abu ko da ya zama wato iyayenka ne uwarka da ubanka in sun ki addini to ba ruwanka da su domin su ba su yi Allah ba kuma Allah ne ya kashiye su ka gani kuma Allah ya ce ka bi su idan dai sun musulunta to sai suka ki musulunta to ba ruwanka karka ba addinin su aw kuwanahumu ko da yan uwanka ne wanka ko kananka ya zama mai keta alfarma addini to ba ruwanka da shi sai dai gaisuwa ta baka da taimako wanda yake ba mai yawa ba ba wanda zaka taimaka ya sabu Allah ba kamar abinci ka iya bashi dan dan uwanka ne ka gani aw ashiratan ko kuma danginka ne in suka kyalla to ba ruwanka da su domin taimaka wanda ya kyalla kamar ka nemi a rushe addini kenan to saboda haka kun ji irin yadda ake jama'a yadda muka samu wannan addini ana yin soyayya dan Allah da addinin Allah ana yin kiyayya dan kin addinin Allah da kuma kin Allah din wanda ya ki Allah ya ki addinin Allah ka kishi wanda ya so Allah ya so addinin Allah ka so shi ko da baka san garin su ba kuma almuradu eh, to ka gani wa fi sahamil islami wato haka kuma cikin dukkan rabon musulunci mutum ya ɗauki hakuri kowane irin abu ne wayar sara suna asharatan eh, fi taubati ka gani raba-raban musulunci an ce guda talatin ne goma suna cikin tuba a ta'ibun al'abidun din nan wa sharatun cikin wato cikin suratu taubati su su su waɗannan su a ta'ibun din inda Allah ya jera su a can wa sharatun fil ahzabi goma kuma a cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimati zuwa aya wa sharatun fil mu'minina goma kuma wato suna cikin suratul mu'minina badabla al mu'minina zuwa iya can kuma to kaga waɗannan su ne musulmi cikakke a nan kuma ake samu in ka lissafa waɗancan aya talatin ɗin to bakin abin da musulunci ya kunsa da muminanci to duk ya haɗe a gurin to su ake son duk musulmi ya aikata ya zama mumini kuma cikakke har ya je ya sadu da rahamar Allah amma ba nan duniya ka ce kai abin da nasara yake a garin su shi za ku zo ku yi a garin ku ku ci gaba ba ko addinin da nasara yake yi ku kuma nan ku zo garin ku ku ce shi za ku yi ko kuma al'adar su ta garin su ku ce wai za ku ɗauka ko irin sa su kira su ko irin al'adar su ba ruwan mu su sun ƙi Allah sun ƙi addinin Allah saboda haka mu ba ruwanmu da su duniya da lahira mu musulmi da alqur'ani aka hada mu da annabi Muhammad kuma da annabi Ibrahim mu duba abin da suka yi nan to ka gani Allah ya shirye mu me kace wannan sanadin kani illa ma sayya Allah ta Allah ta zurwa zratun zura ukhra ai ya zo cikin wani littattafan annabi Musa da annabi Ibrahim cewa wani mutum baya ɗauke nauyin wani mutum duk wanda ya yi wato shi za a yi wa ka gani wa Allah salilin sani illa ma sa'a ya zo kuma cikin waɗancan littattafan haka cikin alkur'ani cewa babu wani ladan da mutum zai samu sai abin da ya aikata min khairin ko alheri fa laysa lahu min sa'i ghairihi ba zai khairu shay'in wato in wannan ka ya aikata alheri to kai ba za a rubuta maka ladan alherin ba kwatancinsa kamar yanzu alal misali kana jin yunwa yunwa ta kama ka har ka so maganin gari na hayaki hayaki ashe kana da ubanka ko uwarka sai suka je suka samu kyakkyawan abinci malam sai da suka cika cikinsu suka zo suka sha ruwa mai kyau suka zo suka zauna kusa da kai to yanzu koshin da suka yin nan kai ya zo ya same ka ka ba zai same ka ba gashi ko kusanci dai iyakar uwa da uba to duk koshin da suka yi kai in baka ci komai ba a banza ne to haka su in suka bi Allah kai ka saba Allah to wannan ibada tasu ba za ta amfane ka ba haka kuma ko ɗanka ya kasance kai uban kana jin yunwa ɗan ya je ya ce ƙoshi ya sha ruwa ya zo ya sa ka a gaba wai yana jin tausayin ka ai kai ubansa ne gashi ya ci ya ƙoshi amma kai bai baka komai ba to ai ka gani wannan cin da ƙoshin na ɗan ba zai amfani uban ba to haka ibadar ɗa da inda ya kai duk da daraja a wajen Allah in kai uban ka ƙi Allah ka ƙi addinin Allah ran ta alƙiyama ba zai amfani ka komai ba saboda haka jama'a mu kula da abin da alƙur'ani yake shiryar da mu a kai to ka gani Allahu akbar to amma an ce wato kamar misalin wannan da aka ce wa Allah yasli insani illa ma sa'a wato an ce istaskala hazal hasari bi umurin minha wato wannan aya ta rikitar da wasu al'amura wan abin abin wanda ya rikitar din anna dalla ala alkhairi ka fa'ilihi maza Allah ya ce wanda ya shiryar da mutum wato akan alheri ai kamar ya aikata alherin to ka gani ashe wancan shiryarwar to ta dan amfane ka kai ko da yake ba za a rubuta ma lada kamar nasa ba wa minha wata ba'aru zuriyatun bi imanin kaji wa minha idza mata ibnu adama in qada amaluhu illa min salasin wato an ce mutum in ya mutu ayyukansa na alheri sukan yanke ladan su sai dai guda uku sukan saura waɗanne ne guda uku da ko mutum ya mutu ladan su bai kare ba aka ce ai wato waladun salihun ka gani mutum Allah ya bashi ɗa na kirki Allah ya baka ɗanka ka koya masa karatu ka ladabta shi da ka mutu biyayen da ya karatu ya gama ya yi addu'a ya ce Allah ya ji kan mahaifanmu sannan sanda duk yayi sallah ya gama ya ce Allah ya ji kan mahaifanmu sannan ya kawo sadaka ya yi kuma ya ce ubangiji na yi sadakan nan idan ka karɓe ta Allah ka rubuta ladan ka kaiwa babana wani ko uwata wanci ko ɗana wani to duk yayin da kai sadaka saboda wani in kai saboda Allah amma ladan ga wani to ladan zai je ya same shi a cikin kabarinsa haka duk yayin da kai addu'a din nan wato in kai da niyyar wani to ladan zai je ya same shi kuma ka ji yanda ubangiji ya ce abu uku nan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladan su baya karewa dan an mutu shine da ulahu ya masa addu'a sannan kuma wa min hagairu zalika yana daga ciki kamar misalin itaciya wacce ka dasa ko ka mutu wanda isha inuwa za a rubuta ma ladan haka rijiyar da ka tona ko ka mutu wanda isha ruwa za a rubuta ma ladan haka kuma mm, mm, mace wacce ka bada ita wato ka bada sadakinta kuma sadaka ko da ka mutu ana rubuta maka ladan wannan aikin alherin قال شيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية من يتقد أن الإنسان لا ينفع لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع yace wanda ya kudure cewa wani in ya aikata alheri cewan ka mutu an yi sadaka saboda kai ladan ba zai same ka ba ko ko cewan mutum ya ce duk wanda ya mutu ko amar addu'a ba za ta same shi ba to wannan ya saba in ka'idar haduwar malamai wato sune malaman Maliku Shafi'u Annabi da Hanbali da Abu Hanifa sun haɗa kan cewa duk wanda ya sadaka ga mamacinsa to ladan zai tadda shi in kai addu'a da nufin mamacinka ladan zai tadda shi shi kuma ka gani Allahu akbar to wa min annal insana shi mutum yan tafi bi du'a gairi yakan yi amfani da addu'ar waninsa bayan ya mutu wa huwa intifa'un bi amalil gairi ai kaga wannan wato amfani ne da aikin wani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminci yashfa'u li ahlil mawqifi fil hisabi shi da kansa zai ceto wato a wajen tsayawar tashar kiyama in ya ga hisabi ya tsananta ana shan wahala sai ya nemi ceto summa li ahlil jannati fi dukhuliha sannan kuma ya nemi ceto ga yan aljanna su ga aljannar salisuha na ukun su la'anna al-kaba'ira fil khuruji minan nari sannan kuma ga fitar da masu aikin kaba'ira da manzo Allah zai roƙa albarkacin sa fitar da su daga wuta sannan mala'iku ya da'una yanzu haka suna can suna yin addu'a wa yastaghfiruna liman fil arabi suna nema musulmi waɗanda suke bayan ƙasa gafara hamisu ha an Allah ta'ala ya karuju minan nari man lam ya'mal khairan qattu wato an ce ubangiji har zai fidda waɗansu mutane wanda ba su aikata alheri ba tun da suke bimari rahmati da tsantsar rahmar Allah Allah ya ce ya musu gafara domin an ce saboda rahmar Allah idan yan wuta sun zauna a wuta ubangiji zai zai waru waɗansu ya ce wai shin kai baka taba karanta alqur'ani baka ce baka taba ba baka taba zama da makaranta alqur'ani ka ce baka taba ba baka taba taimakon makaranci alkurani baka ce baka taba ba shin kai baka taba zuwa kun zauna da malami baka ce baka taba ba baka taba taimakon sa baka mutum da ya dinga lissafi sai ta kai mutum ya ce amma na taba jin wani mutum wani sahibi na ya faɗi wani malami ya ce za shi wajensa na ce je gaishe shi saboda wannan shi bakin saduwata da malamai ke na cewa a gaishe shi Allah ya ware irin waɗannan waɗanda su da kansu ba su aikata alheri ba amma saboda wani sai Allah ya ce ne ya musu gafara to an ce za a samu irin wannan to amma fa kar mutum ya rudu da wannan ya aikata sabo ya ce ko zai samu wannan cetan abu ne bayan an shekara dubbai a wuta to ka san ko wuta ko ni ɗaya mutum ya ya taba ya ji Allah ya kiyaye mu mutum ya kokari dai kar ma ya ga wutar da idansa bare ya shiga Allah ya kiyaye mu da ita to eh me kace وأن سعيه سوف يرى Mm, Allahu akbar Mm, wato an ce akwai wani mutum wanda yake ana ce masa abu data wato yana da bashi a kansa yayin da ya mutu da ya mutu din nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce yayin da zai mutun nan akai akai kalmar shahada ta yi masa wuya yayin da mm, wannan mutum ya cika ya yi kalmar shahada da kyar da ya zo ya tambaya ya ce menene aikin wannan mutum wanda yake yayin da yake kuma gashi tare da manzo Allah suke amma ya zo mutuwa kalmar shahada ce marwaya menene ya ja masa me aka sani ne wanda ba kyau aka ce ba a sani ba sai dai wani mutum na bin sa bashi ka gani saboda haka bai biya bashin ba gashi ya mutu shi kuma bai zo ya ga manzo Allah ya ce ana bin sa bashi ba domin in ana bin ka bashi ko in dai kai musulmi ne ka je ka ga manzo Allah kace ana bi na bashi ga wani na bi na bashin kaza to duk yayin na manzo Allah in yana da abin zai dauko ya biya bashin in ba da shi kuma ya ce da wanda yake bin ka bashin kar ka ƙara tambayar wane ka zo waje na ka karɓa wane ya kubuta Allah ya wajabta manzo Allah cewa duk musulmi in ya ɗau bashi in dai an kawo ƙara wajensa to bashin ya koma kansa shine bibiyan bashin dukkan musulmi to da wannan mutum ya mutu din nan sai manzo Allah da yaji an ce ana bin sa bashi gashi ko har ya mutu bai biya ba ko bai je ya ga manzo Allah bare ya biya mar sai ya ce to kar ai masa sallah yace tunda ya mutu da bashi a kansa bai bar wasiya a biya ba shi kuma bai bai biya ba kar ai masa sallah Allahu akbar yayin nan sai mm, manzo Allah ya ce to ina Aliyu yace gani Ali ibn Abi Talib yace gani ya Rasulullahi yace ana bin wani kaza ka je ka ɗauko a kuɗin ka ka zo ka biya na wakilta ka sannan sai da Ali ya je kirgo kuɗin yace na wanda yake bin wani kuɗin aka bashi sannan aka biya bashi manzo Allah yace to ai masa sallar kuma ka gani to ashe kaga jama'a bashi ba abin kirki bane domin an ce mutumin da yake ana bin sa bashi yana da abin biya ya mutu bai biya ba in ya je kabarinsa ko da zai shiga aljanna daga ranar da aka binne shi har ranar tashin alkiyama azaba ake masa sai ranar da aka hisabi in an samu abin biyan bashi aikinsa an biya sannan ya huta da azabar amma in dai bai biya bashin ba bai bar wasiya aka biya mar ba sannan ba rasa abin biyan yayi ba ya mutu dan wulakantar da bashin to an dinga mar azaba a kabari shekara dubu kenan Allah ya kiyaye mu da bashi Allahu akbar to to mm, sunan kuma ga shi da nisa sai dai mu kwana a nan